Fatiha da salatul fatiha.
muna ɗauko wani suke jerin sa sai kama ko sai fara a cikin
إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدني لنا بهذا المعتر والتأتي بنظرة تأتي لنا في الزفر alam ya alamu ba su sani ba ne an Allah cewa ubangiji huwa ya kamala taubata shine mai karban tuba an ibadihi ga bayinsa wa ya akhudhu sadaqati kuma Allah shi yake karban sadakoki ya kamala sadaqati Allah shi yake karban sadaka wa anna Allah ubangiji huwa tawabu shine mai yawan tuba arrahim mai jin kai wa sabar sadaqata ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kwanta sadaka bi salasata awsafin da sufofi guda uku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kullum amwalihin sadakata rike dukiyoyinsu sadaka yanzu wanda zai rika wanda zai karbi sadaka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka annal akiza kai ka ce mai rika sadaka huwa rasul sallallahu alaihi wasallama ba miskini bane manzon Allah ne zai karba da hannunsa wa qala huna a wannan aya kuma a nan wajen sai Allah tabaraka wa ta'ala yake inna Allah ya'khudhu sadaqati Allah shi da kansa yake karban sadaka din ka annal akiza idan muka bi wannan aya kai ka ce mai karban sadakan huwa Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah tabaraka wa ta'ala wal mushahadu jissan amma dai wanda aka gani a sarari yana karban sadaka ai al fakira ko talaka ai shine aka ga talaka aka ga yana karban sadaka ko ba almajiri shi aka ga anna al fakira cewa talaka huwa allazi ya'khudhu shi yake karba al fakiru nushahidu talaka muna ganin sai akuzu sadaka shi yake karban sadaka والقرآن أما قرآن يقول ينا غير من إن الرسول من ذا الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أكذها شيء كرفة بأولا تلك با فإذا كيقولا تلك كي ينزل كاساك أهل من ذا الله صلى الله عليه وسلم أو الله كما كاساك أهل ما الله كبا كده أهل الله تبارك وتعالى كسا هو الذي أكذها الله تبارك وتعالى شيء كرفة ذكر الملك عالم الملك muttasilin bil malakuti a haɗe ka da alamin malakuti zahiri haɗe take da batini da'ima kaga dai yanzu ga alamul mulki ne ya karba amma kuma wato alamul malakuti ne ya karba gashi na su suke gashi na suke ta karba ga hannu ga ga abu amma yanzu na su suke ta karba ba abu ba in kalbu ce ta karba yanzu malakuti ce ta karba ko malakuti ce ta karba in akalu ce ta karba yanzu jabaru ce ta karba in ruhu ne ya karba yanzu lahuti ne ya karba in sirri ne ya karba yanzu hawuti ne ya karba ka gani almulku wal malakut mutasilai ne a hada suke a sadaka su sadaka inda ma ta tafawo a lokacin da zaka bada ita biyadul fakira a hannun talaka wada a biyadul lahi sai ta afku a hannun Allah tabaraka wa ta'ala walamma waka a biyadul lahi yayin da ta afku a hannun Allah وقعت في يد الرسول صلى الله عليه وسلم تسوك أهل من ذا الله كينا وإذا وقعت في يد الرسول إذا تسوك أهل من ذا الله وقعت في يد الله تسوك أهل من الله يد الله فوق أيديهم تفيد آية دون دي يزوي مبايعة من ذا الله كالله يي إذا من ذا الله يي فقط يواقع الله يكي نيني وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى من ذا الله يكتم في الله يكي نيني يكتشي وان دي من ذا الله الله يكي نيني da duk dai haka haka wato yanzu wanda ya bawa da sadaka din nan ya bawa Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda rasuli ya yadda Allah hannun manzon Allah ita ce ta Allah hada al-fakiru wannan talaka din nan maqamuhu sami maqamun sa mai girma ne ta cewa shi da muka ga hannunsa ne ya karbi sadakan nan shi ma yanzu Allah ya kwace hannun talakan nan manzon Allah ma ya kwace hannunsa yanzu Allah da manzon Allah ne suka karba أن هذا الذي يقبله دخل في يد الله وأن أبن دي كربا يا شجع عن الله تعال كسي وتلك ko كسي و almajiri girman kai yanzu ka ba shi za ka duba ba wanda za ka danka idan ka dubi wannan miskini shi sai ka zama banza ne shi ba kowa ba ne ma har ma ka kyare shi ko ba ku da aikin yi ba ku da kaza ba ku nema ba ku kaza kaza kaza duk da kaga nakasashe ne ba zai iya nema ba ko da ma ba nakasashe ba ne sai ka san kashi da wannan jari da zai iya wannan abubuwa kuma dole akwai mai shi akwai mara shi akwai kaza kaza amma dai rowa da kyara da wane ne to da kaga Allah za ka bawa da kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ba da kai da kai ladabi ko da ka ga ma cewa ai sai ka gode wa Allah da yanzu ba kai ne talakan mai karɓa ba kai ne mai kuɗin mai bayarwa sai ka gode wa Allah da wannan ni'ima da Allah da Allah ya ga dama sai sa kai ne talakan shi kuma wannan da zaka bawa shi ne mai kuɗin mai bayarwa to ka gani ko to to to haifa anna allazi yaqbalu takala fi yadillahi wannan abu ya shiga hannun Allah wa fi yadi rasuli da hannun manzon Allah wa ilayhi yushiru hadisi a wannan hadisi ingantacce sahihi bukari ya rawaita shi yake nunawa Allah tabaraka wa ta'ala zai gaya wa ɗan adam ranar tashin kama ya fi na adama ya kai ɗan adam marasu falan ka uzni na yi rashin lafiya ba ka zo ka gaishe ni ba ista ta an tuka na nemi ka ciyar da ni abinci falan ta fiye ni ba ka ci da ni ba ista kwai tuka na nemi ka shayar da ni ruwa falan ta fiye ba ka shayar da ni ba musulmi ya fitar da shi a sahihinsa ko daga abi hurairah Allah tabaraka wa ta'ala ranar tashin kama zai gaya wa bawansa ya kai ɗan adam na yi rashin lafiya baka zo ka gai gari ba sai da ya ce yaya za ka yi rashin lafiya yaya zan zo in gaishe ka kai ne ubangijin talibai sai Allah ya ce baka san bawa na wani ya yi rashin lafiya ba baka je ka gaishe shi ba baka sani ba da ka je ka gaishe shi da ka same ni a wajen ka ga mara lafiya girman sa ya kai har in ka zo ka gaishe saboda yana cikin bala'i to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya zuciyarsa da cewa in ka zo ka gaishe da shi Allah ka zo ka gaishe da shi shi mara lafiya ya kai wannan Allah zai ce ya bi Adama ya kai ɗan Adam ista ka amsuka na nemi ka ciyar da ni abinci na nemi bara abinci falan su ji min ba ka ciyar da ni ba Allah sai ɗan Adam ya ce ya rabbi ya ubangiji wa kai fa ta ka zan ciyar da kai wa anta rabbul alamin kai ne ubangijin talikai Allah sai Allah ya ce amma alimta ba kai sani ba ne cewa bawa nawa ne ya nemi ka ciyar da shi ba ka ciyar da shi ba ba ka san da ka ciyar da shi ba da ka samu wannan waje na da ka samu wannan waje na ya dan adam na ne muka shayar da ni ruwa baka shayar da ni dan adam zai ce Allah ya zan yi shayar da kai ruwa gashi kai ne ubangijin talibai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bawa na wani ba ne muka shayar da shi ruwa baka shayar da shi baka san da ka shayar da shi da ka samu shayar wannan a waje na ba to wayannan dukkan ne hadisi ne ingantacce wannan duk gaba ki dan kaga wannan karatu ya fita kenan wannan karatu ya fita kenan hayya a Aisha sai da Aisha radiyallahu anha ta shirya sadaka za ta bayar ta dabinai ne ko kuwa kuɗi ne sadakatan yawma wata rana wa raja'at biha annabi yana kallon ta almajiri ya bara ta ego kuɗi za ta bayar sai kuma annabi ya ga ta dawo ta zo ta ɗebi turare ta shafa kuɗin wa raja'at biha ila ila albayti zuwa daki wa dayyaba ta ta shafa wa sadakar turare kabla an ta tafi a halin miskini kafin ta bada wannan kuɗi ga miskini sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tambaye ta lima haza me ya wannan kuma me ya aka haka ala sai ta ce li'anna haka kawo fi yadin lahi ba kai kace sai ta je hannun Allah sannan ta je hannun almajiri manzon Allah yace ni na ce ta ce to ina so ta je hannun Allah kana kanshi a bai girmamawa kaga a bai girmamawa ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'ana fakiti yanzu kika zama fakitiya yanzu kan kin yi fito ya Aisha al-fiqhu inda rasul shi yace kaga fiqhu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'allahu kila laysa huwa al-fiqh inda al-fuqaha kila ma shine fiqh wajen fasihai ba idan yanzu fiqh wajen ta za ta ba wa almajiri ta gani take Allah za ta ba ta girmama sadaka ta girmama abubuwa ko ta girmama sadaka wannan imamu sauri ya rawaci wannan hadisi da da imamu al-amash duk su biyu sun karɓa daga abdullahi dan sa'idu shi kuma ya karɓa daga abdullahi dan dan abi shi kuma dan abi atadata shi kuma ya karba daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka sai ta fara sauka a hannun Allah sannan ta sauka a hannun almajid tabaraka wa ta'ala to kaga Abdullahi dan Mas'ud ya ce in kun ga dama ku karanta alam ya alamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata al ibadi wa ya'khudhu sadaqat in kun ga dama ku karanta wannan aya ma'ana dai Allah tabaraka wa ta'ala shi yake karba wa anna Allah ubangiji huwa tawwab shine mai karban tuba ala ibadi abu sabayinsa bi kabuli taubati da karban tuban su abahimu mai jin kai bihin da su وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وكلهم كان musu su wa'annan wa'anda aka karɓi sadakokin nan nasu wanda aka tuban musu din nan aulin nasu kuma ka gaya mutanen duniya ma duk da baki da wannan aya ta jage zan ta tashi kiyama duk ka gaya mutanen duniya i'malu ma shi ita kowa ya aikata abin da ya ga dama fa sayarallahu amalakum Allah yana kallon aikin wa rasuluhu manzon Allah ma yana kallon aikin kowa da kowa kowa ya aikata abin da ya ga dama ko na alheri ko na sharri Allah yana kallo annabi Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallama yana kallo mudinai ma suna kallo kaga wani ya daga cikin wato rikicin karatu ka sallama wa Allah kawai ba sai kwakwalwarka ta iya ganewa ba yanzu dai in ka ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya rasu murus ta irin yadda kowa ya rasu to Allah ya ce manzo Allah yana kallon duk aikin da muke yi har tashin kiyama kowa ya yi aiki yanda Allah ba zai rasu ba ajiri wato hayyul qayyum ne kuma ya raba bawansa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma manzon Allah duk ran da Allah ya ga aiki ba zai daina ganin aiki ba kuma manzon Allah shi ma yana gani sallallahu alaihi wasallam sai wannan ya fitar hankalin ka kuma sai dai sallama wa karatu kawai to wal mu'minuna da mu'minai ma su ma suna kallo ɗan uwanka wanda kai aikin da su amma shi ko yanzu ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ya raba da ganin sa Allah ya raba da ganin sa ne.
Wasu turajuna ila alimin gaibi wa shahadati.
Bai na fi hukum bi ma kuntum ta'amalu ma fataruna za a maida ku ila alimin gaibi. Ya zuwa masanin abin da yake koye wa shahadati da abin da yake sarari huwa Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala. Bai na fi hukum Allah zai ba ku labari bi ma kuntum ta'amaluna da abin da kuke aikatawa. Hadhihi al-ayati wannan aya azimatul mawdu'i tana da girman wato sauka fi qulubil mu'minin a zuciyar mu'mini mu'mini yana jin nauyin wannan aya haisu ta inda anna Allah ya ra'a malahum Allah yana kallon ayyukansu hasana ha kyakkyawan ta wasayya'a da mummunan ta kaga wannan abun kunya ne ga baki da shibli yana cewa wa sau'ata wa law gujira wayyo zunubi na ko an gafarta ka nayi dai a gaban wanda yana kallo Allah da ya gani wannan aya tana da girma a zuciyar mu'mini da yanda Allah ya ce duk abin da suka aikata yana kallo ba dan dai mai gafara ne mai rangon mai wata baraka wa ta'ala kyakkyawan aiki da suka yi wa tsayi a hada mummunan ta duk Allah yana kallo wai jazi ala zalika zai saka akan wannan kuma annabi Muhammadu ma yana kallo sallallahu alaihi wasallam yanzu da za a ce zaka yi wani aiki wani dattijo an goku yana kallo sai ka ji kunya sai ka bari ka ce ga fa malam wani ne yana kallo ko ga dattijo wani ne yana kallo ko ga alhaji wani ne yana kallo yanzu ko dan kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake kallon mu ko dan kunyar ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake kallon mu ko dan kunyar muminai ko wanda da da bai ai dai karshen su ce mumini ko waye yanzu ko dan kunyar muminai da suke kallon mu ya dace mutum ya kokari ya ya kyakkyawan aiki ya bar mummuna aiki wannan aya tana da girma kwarai da gaske biha ihtajja ibrahim da wannan aya annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam ya kafa hujja ala abihi abu sababansa yace ya abaki ya babana lima ta abudu dan me zaka dinga bautawa ma la yasma abin da bai ji wala yusiru baya gani wala yujni an kashe an bai wadatan ma da komai man ya abudu ilahan wanda yake bautawa ubangijin da la yasma baya ji ma ya kula abin da yake faɗa wala yusiru baya ganin abin da yake aikatawa ma ya amalu abin da yake aikatawa la yanzuru jaza'an kuma shi bawan da yake aikin baya jiran wani sakamako to a wani ya yi wasa ya bauta a banza kenan ko to wani hannu rabbuna mu ko ubangijin mai kulu lana yana cewa i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wastarabuna ila alimul ghaib wa shahadati ubangijin mu ko yana cewa mai aiki Allah yana kallo manzon Allah yana kallo sallallahu alaihi wasallama mu'mine ma suna kallo kuma za a mai da mu wajen masanin koye da sarari tabaraka wa ta'ala فعلى هذا فأبصرنا آية تتحقق كي يثبت أن كل ما يصدر منك sai ka gane ka hakikance ka yi hakikan wannan ko karatun ka ya iya ganewa ko bai iya ganewa ba ka yi imani ka tabbatar cewa duk abin da kake aikatawa na daga aiki khairin alheri ne au sharrin ko sharri bi mar'an a ido ne wa masma'in da ji min Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana ji yana gani tabaraka wa ta'ala sai ka yi kukan zuci ka nuna rauninka ne ƙarfinka rashin ƙarfinka ne da kaza kaza kaza shi isa kake yi to haka wa hadha yu'ammilu ala al-khawfi to in kana kallon wannan to wannan zai dauke ka abu sakai tsoron Allah tabaraka wa ta'ala min Allah war raja'i kuma wannan zai dauke ka ila ila an tajid al-qabd wato kai kauna cewa Allah mai gafarta ma ne Allah ya san kai rauna ne Allah ya san ga wani mai karfi wanda shi yake jan ka shine iblis da komai kamar yadda duk karatu zai zo nan gaba ka tafi a haka tsakanin tsoro da kauna dan adam kullum wayannan fukafukansa guda biyu kada adam ya zama fukafukansa guda ɗaya ne ba zai tashi ba karka zaman to kai kullun tsoron Allah kai dai kana ganin Allah ba zai gafarta ma ba kai dan wuta ne kai waye wannan kafati kai kuma ga dai ganin kai kullun ai shikenan ba komai ba komai ba komai ai an gama Allah ba zai mun komai ba nan ba kafati a'a ka zama dai kana da fukafukai biyu kana tsoron kana kauna kana tsoron kana kauna kana tsoron kana kauna in ka kalli kanka sai ka ji tsoro in ka kalli rahama Allah kuma sai ka kaunaci abin da yake wajen Allah tabaraka wa ta'ala to haka kai ata an tajid al-qabda wal basta haka kai shimfiɗar ƙababi don ƙawal basta da shimfiɗa, haka kai jamala da jalala ko abdi jalala ne, bastu kuma jamala ne, ila an ta jidal unsa, haka sami ebe kewa da Allah tabaraka wa ta'ala, in ka kalli Allah tabaraka wa ta'ala ka san mai rahama ne mai jin kai ne diga baki da shi kenan. Sai ga duk wannan abu da ya faru bibilin da wannan rukaka da ya duk banza ne. Idan ka kalli kanka, kai rarrauna ne, kai bawa ne, kai kaza, to ba nan kuma sai ka san fa akwai matsala a kasuwa kuma. domin kuma sai ka ji tsoron Allah duk da baki da ta da haka kullum zai zama wansu eh bai kira da Allah wal huibata da kwanjinin Allah isra biqati har ka zaman to kana cikin fadar al'azara ta da hazara suradiku shine wannan manyan rumfa da ake sawa manyan mutane su zauna a cikin wajen taro ita ake cewa suradiku to in kana cikin abdu da bastu kana cikin jamala da jalala kana cikin haibatu da unsu to wannan zai kai ka kuma cikin surajul hadarat zai kai ka cikin kamala ko ila an tushahid al jalal wal jamal har ka ga jalalan Allah ka ga jalalan Allah ka ga girman Allah da komai to ka san ka tabo sarki ne to ba za ka sha dadi ba wannan kuma ka ga jamalan Allah ka ga baiwar Allah da rahamar Allah da komai ka san Allah ba kai yake kallo ba shi yake kallo kamar yadda aya ta zo nan gaba tabaraka wa ta'ala to wannan ila an tasila ila alwahadati har sai kai zuwa ka kai ka shiga cikin kamala Allah tabaraka wa ta'ala wannan ila rabbikal muntaha kuma fikira ta tabbata zuwa ga Allah wa atharuna murjauna bi amrillahi imma yu'azibuhum wa imma yatubu alaihim a cikin wa'anda kuma ba su je ka buka din nan ba akwai wa'ansu kuma daban wa akaruna akwai wa'ansu ko bin almutakallifina wanda ba su saka buka din nan ba murjauna li amrillahi wannan manzo Allah ya jinginar da su zuwa lamarin Allah dan su ba su karya ba sun zo sun ce ba abin da ya hana su zuwa suna da abun zuwa suna da komai yanzu sakaci ne da wasa ya hana su zuwa amma suwa munafikai zane ba ma to shi kenan manzo Allah yake to ku kun faɗi gaskiya to ku tashi ku je kuma yanzu lamarin ku yana hannun Allah ba ruwa na shi kenan manzo Allah haka ake so a hadara ko kai abu to kaka boye yaushe zo ka faɗi gaskiyarka jalala da za ka sauka akan kai hakura ka sauka shi kenan amma a take anan shayin da yana ganin gaskiyarka wane mutum ne mai gaskiya bai koya duk da dai wani zubin za a ji haushin ka za a ji kaza kaza amma ba gaskiya za ka kaga yanzu wayannan mutane ba wai sun yi annabi rashi kuma sun zo to wallahi mu dai ba za mu faɗi ƙarya kamar yanda wayannan suka faɗa ba wallahi muna da hali muna da komai amma wallahi ba munafunci ne ba mu ban yarda da Allah ba mu yarda da manzo Allah ba sakaci dai da kullum muna za mu fita za mu fita za mu fita har abu ya lalace wallahi wannan shine kadai ya jawo mutum wanda Allah ya ce Allahu akbar amma waɗannan kun faɗi gaskiya to amma ku tashi kan wanda ya ƙara magana da su wanda ya ƙara zama da su har sai kun jira kuma abin da Allah ya ci to suka sha wuya wajen kwana hamsin sai da duniya ta yi musu kunci sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu to akaruna akwai an tuko minal mutakallibina murzauna wa inna an jinginar da lamarin su wato da amrullahi ga lamarin Allah yanzu kuma ana jiran me Allah zai hukunta a cikin su هذه نزل وانا آية تاسو كتي ثلاثة تشم متون أكو تنا من المتكلمين وان دبس تتبوك با ثم ثلاثة أكتان جاما وان دبس تتبوك با سو هدني سو ألا ربان سو أكني أكتان كسم أفير بو بدا يا منافقون منافقين تقدم شأنهم بشأن يا جباتا وكسم أفير كما كسو كالتو أنا لن صالحا وآخر سيئا sun kakuɗa aiki mai kyau bayan sun yi abubuwa da manzon Allah sahabban annabi ne mutanen kirki ne yau kuma suka zo ba su saka buka ba to kuma yanzu gashi sun yi aiki mara kyau to a suka zo suka ji tsoron wannan suka ɗaɗɗaure kansu a masallaci suka nuna nadama su da komai manzon Allah ya kale su da Allah tabaraka wa ta'ala har ayat su ta sauka shine Abu Lubabata da mutanensa wa salafatu sai wayannan mutum uku kuma murzauna li amrillah su ka an jingina lamarin su zuwa ga Allah ai mu'akkaruna ai an jingina lamarin su an kabuli taubatin da karban tuban su an jirkinta karban tuban su hatta ya mura Allah fina har sai Allah ya horo cikin su bima sha'a da abin da ya so wato imma yu'azzibuhum ga abin da imma dai Allah ya azabtar da su bi an yumitahum Allah ya kashe su bila taubatin da su ba a'udhu billahi wai ma ya tuba alaihi ko ko Allah ya tuba a gare su ne mu tuba kuma Allah ya tuba a gare su wallahu alimun hakim Allah alimu masani ne bi kalbihi da halittansa ya san me gaskiya ya san mara gaskiya a cikin su hakimin gwani ne bi sun yi a cikin aikin sa bihin da su wa hum salatatu wayannan mutane da aka jinginar da lamarin su murjauna da amrullahi dinnan su ne mutum uku mararatu bin rabi'i shine mutum daya mararatu dan rabi'i wa ka'abu bin malik ka'abu dan malik dinnan babba ne a cikin mutanen madina yana daga cikin wanda ya mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya yi hijira ya taho Madina yana cewa wallahi ba zan ba da mubaya'an nan ta a ban falalan Badar ba ko Badar ba zan ba da mubaya'an nan ta a bani ba to wannan shine Ka'ab bin Malik wa Hilal bin Umayyah da Hilal dan Umayyah wannan duk mutanen Madina ne suka zaki da zadik asma'ihim in ka me rike sunan duka ba in ka ce Makka Makka mun jaye ita ce mararatu bin rabi'i wannan kaulasan kuma ka abu bin maliki hawa babba dinnan kuma bilalu bin umayyata in ka ce makka kaman ka haɗa sunayen su duka baki da to mararatu wa ka'abu wa bilalu da kallabu sun ki fita uhud wato tabuka bila uzurin ba wani uzuri sa'alar rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya tambaye abokansa ana cikin tafiya manzo Allah ya tambaye wa'ansu وهو في تبوك هنا تبوك an zauna a wani waje ana zaune manzon Allah sa ma balu ka abu bin mali me ka abu bin mali ya aikata me ya samu ka abu dan mali ni ban gan shi ba saboda yawan da ka abu yana cewa saboda yawan jama'a ta zaci ka kuya wa annabi bai gane ka ba ta zaci ka kuya to amma shugaba ba haka yake ba annabi Sulaimanin da duk wannan rindina ta gabansa da mutanen da aljanun da dabbobin da komai amma ya iya gane inda huda huda yake fa yau ban ga huda huda ba wannan shine shugaba shugaba idan sa yana kan kowa in ya zaman to baya gane suwana ko baya gane ba shugaba bane ya bari kuma kunnen sa yana wajen kowa mun yi a magana Fir'auna da sa'an nan Musa abinda suke a dare ma Fir'auna ya san me aka yi saboda sai aikin sa to haka kasa ta zama tana da security tana da abu duk abin da kai ko a ɗakin ka shugaba gwara ma ka fito sarari kai amma ban can ban za a ce ba a san musunan ne ba ba a san waiwaye wannan ƙasa ta lalace kenan wannan ƙarya ne ba haka ne shugaba ba to to amma ban san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanar da su da annabi Sulaiman tsuntsu ne huda huda jibu huda huda dan karamin tsuntsu ne da manyan su gorin turke su gaggafa su waye duk ga zagogi ga dabbobi ga mutane ga aljanu ga kowa kowa yana zaune amma Suleiman ya iya gane malamai sun ce abin da yasa ya gane shi saboda ba ruwa shi yake nuna inda ruwa yake wannan dai duk dai maganganun malamai ne amma dai ya isa a gane Suleiman ya iya gane bai ga huda huda inda yake ba kaga wannan ya isa ka san wannan shugaba ya san duk inda wani jama'an sa suke wannan shine shugaba duk gaba gida to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi saboda yawan mutane ka ba su ka iya kuya har aje a daman Allah bai gane ka ba a yana gane ka kai sallallahu alaihi bayan mu'jiza din kuma bayan mu'jiza to shi kenan idan aka je Tabuka aka zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ya banga ka abu bane ya aka yi ne banga ka abu ba qala lahu ahad sai wani daga cikin mutane ya ce laysa lahu uzrun ba shi da wani uzuri ya rasulullahi illa husnul burdai kan kayansa ne kawai ya hana shi zuwa kan rigarsa ne da abu ko kuma sai kan mayafansa kan mayafinsa ne kawai ya wa nazruhu ila itafayyi da duba zuwa wato kuturanta sasanninsa za ga wani yana tafiya yana hangen nigan da yake karya uwa hula wane ne kai ka ce tafiya sama birge shi take yi ko ai wani haka in yana tafiya za ga yana yi yana kareraya namiji yana sai na ya ga wani na kareraya yake ba wa mata wannan kai kai ka yi jarinta shine namiji ya tafi ya nemo cefane ya yi jarinta ya yi aure ya koyi lokacin yaki ne ya yi ta ɗaukantaka amma karere ya rabu da ita wajen mata wannan to amma wani namijin yana da ra'ayi ka ce wannan wannan mace ce tsuwawunsa ko gefensa haka zai tanka kamar yana burge yana burge abu to wannan bai faɗi abu mai kyau ba da abu yana kallon sasanninsa wani sahabi ya ce a wallahi baka faɗi gaskiya ba ka abu bin mal ya rasulullah mutumin kirki ne wallahi mutumin kirki ne ba mu san komai a wajensa wani abu ne da ya faru shi kenan annabi ya shiru sallallahu alaihi wa sallam kuma wa kana abu zarri shi ma abu zarri bai iso ba liman takallafa yana daga cikin wanda bai fito ba sai da tafiya ta yi nisa fara kiba jamalan ya haura kuminsa yuridu luhuka yana so ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa abda abihi jamalu sai rakumi ya tsayar da ya yi rashin tafiya akan hanya ya rashin tsauri fata raka abu zar ya bar rakumin ya kwance ma akala da abu yake shiga daji shi kenan ya ɗau abin da zai iya ɗauka ya kama hanya da kafa tun daga madinan manzo Allah ya kama hanyar tabuka da kafa yana tafiya ya ɗau kayansa fatara yamshi alaka da mai yuridu lahu fa yana so ya haɗu da rasulu sallallahu alaihi wasallam da Allah shikenan wata rana ana zaune kana zan rasulu ila sawadi manzo Allah ya ga kawalwaliya tana ɗaukan mutum gashi nan da shakkin da duhun wani mutum gashi nan yana tahowa min ba idin daga nesa fatala sai manzo Allah yake kun abazarri ka zamo abazarri faja'a sai ga ya matso har kuma mutane suka gane shi fakila sai aka ce huwa abazarru ya rasulullahi abazarru ne kuwa فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم ويها أبا ذر كي كان أبا ذر يمشي وحده كون كان شي كأي يجي تفيا ويعيش وحده شي كأي زي رايو ويموت وحده شي كأي زي يموت وحده ويبعث وحده ذاك شي كأي فأما وانا هو مقام أبا ذر ne su ɗan duk ne Aba Zaru saka ce za ka ɗau wannan mukami ba ruwanka da kowa ka zauna cikin gida kai kaɗai kai abu kai karya kai haɗu da ƴan uwa dai a ta abubuwa to fakana kama wa safa sai ya zamanto kamar yadda manzo Allah ya sufanta din nan tare da hu Usman bin al-Madina sai na so ya kore shi daga Madina saboda shi kan zuhudi ne duk abin da ya ga daula ta yi shugaba ya yi zai ce an yi barna an yi waye shi ba mulki bai san mulki ba bawan Allah shi Allah dai ya sani da da ibada da wane ne ya ga shugaba ya ciyar da wani abu sai ya abu to sai na so ya kore shi daga Madina ce kaga kai fita sham bari tafi daga nan wajen dole ne mu yi wannan abubuwa da kake gani da kai ma za ka zama shugaban ƙasa da kai ma ka yi wannan sai kenan ya tafi shan kuma sai ya tarar da ɓarnar da tafi mata madina ya tarar da ma'awiya a can ya je ya dinga jawo musu yau mai yuma alhaji ne da jahannama ba su kuwa bi ajiba ummatu jinawa ma'awiya ya ce masa abazaru wannan ayar da kake jawo ba ta musulmi ba ce sai ya hujjo ce wallahi ta musulmi ce ku ma ta sauka a kan duka baki da ma'ana ya aiko sai na Usman to ba kun turo mana kun turo mana a bazar shi dan zuhudu ne ya zo ya shiga lamarin mulki da komai duk mun yi abu ya ce yau mutu ma alhafi ne da jahannama da tukuwa bi hadu ba ku ummah zai kasa kasan nan duk gabaki da duk gabaki kuma in mun taba shi a ce mun taba sahabin manzon Allah babba irin abazabu ya ake su sai na zo ya ce a ce ya bar kasar nan ma ya bari sai na ya an koro shi daga madina an kore shi daga sham da ya dawo wata yan gonar saramzat nan ya zauna shi kadai daga shi sai matarsa matarsa ta bi shi sai ka kadimin ta bi shi amma yayansa ma ba su bi shi ba to haka har ajalin sa yazo yace idan na rasu ku yi min wanka ko kuma kan lullufe ni dai duk wanda ya zo shi da ku ce wannan abazaru ne sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taya ku ku binne ni to haka aka yi ma wanka aka yi ma komai cikin dare sai ga matafiya Allah ya kiyaye wani ma sai ya taka shi da ragumin shi kenan masu su wani yaron sai ta yace wannan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama a bazaru shi kenan ashe Abdullahi bin Mas'ud ne Abdullahi ya sako yana ta kuka yace muna zo ran da annabi yace tamshu wa hadaka wato wata mutu hadaka wato aswa hadaka zaka tafi kai kadai zaka rayu kai kadai zaka mutu kai kadai zaka abu kaga wannan yana da wuya kwarai da gaske fakana kama wa safar rasul sai abu zar ya zama kamar yadda manzo Allah ya kusanta shi tare da hu usman min al madina sai na so ya kore shi daga madina ila sham zuwa sham fatu da min sham daga sham ma muawiya ya koro shi fa bakiya wa hada hu radiyallahu anhu asahu fa anna bihi am yara ya zama shi kadai hatta ma ta wa hada hu har ya mutu shi kadai to wayannan wanda aka faɗa ka abu bin malik wa hilal bin umayyah wa mararatu bin rabi'a takallafu su kuma je tabuka ba hasulan dan kasala dan kasala kullum suna cewa za mu tafi yau za mu tafi yau ha abu ya nisa wa maila da karkata ila ji'ati zuwa jin daɗi da hutu su dan hutu ne karkata zuwa hutu la ne fakan ba munafunci bane ba munafikai bane wa'annan walam ya atazuru kuma da manzo Allah ya dawo ba su sun yi uzuri sun faɗi ƙarya kamar da kowa ya faɗi ƙarya ba da abu yana nan shikenan haka dai yake har ya ga an ce manzo Allah ya juyo har kuma aka zo aka taro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda zai yi yace dai to bari in je in faɗi gaskiya duk abin da manzo Allah ya kunta a cikin na yadda yace na zo na tarar da annabi a zaune a masallaci sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kalle ni ya murmushi amma da gani murmushi ne na mutum mai fushi akwai fushi a fuskarsa yace ma zo zo zo zo zo me yana ka fita nace to ya rasulullahi tunda na zauna a gaban ka yau ba ƙarya wallahi ina da abun hawa ma har guda biyu ina da abun hawa sakaci ne bai da lalaci kullum ina zan biye ka kullum ina zan biye ka har abu ya tsaho har gashi ya rasulullah ba ni da uzuri ya rasulullah yanzu na na na miƙa wuya ina da hukuncin ka da hukuncin Allah manzo Allah yake Allahu akbar amma wannan ya faɗi gaskiya ta kai kaji sai abin da Allah ya hukunci a cikin kawai wani ya tsare man magana kawai wani ya ƙara zama da shi kawai ita duk har matansu da 'ya'yansu da kowa lallai ke kowa ya yanke masu sai mun jira abin da Allah ya hukunta a cikin shi kenan kalu laisa lana uzurun to shi ma mararatu ya zo ce akwai wani wanda ya shiga kafin ni aka ce in ka abu ya shiga ita ya aka yi aka ce ka ji yanda ya rike to ni ma wallahi zan je in faɗi gaskiya shi ma ya faɗi gaskiya to shi ma hilalu shi ma ya je ya faɗi gaskiya su wa'annan mutane uku su ne suka yi wannan abu kalu laisa lana uzurun suka ce ba mu da uzuri inna mal kasulu kasala ce kawai ta jawo mana faɗas wata su yi da cewa za mu fita gobe za mu fita jibi za mu fita gata har fatanar kotasu dama ta tsere mana ta amara rasuli sai manzo Allah ya hori annasa mutane jami'an gabaki da an yi hajruhum su kaurace musu la yujalisuhum ahadun kan wani ya zauna da su hatta azwajihim an matan su sawa kafa amruhum kamsina lailata haka suka zauna cikin wannan bala'i har kwana hamsin wa kana da suka ce wallahi sai da muka zo Madina nan da muka sani ba ita ce ba Madina nan da muka sani ba ita ce ko abu suka zo siya sai dai ne abin yana kallon su ya dauke kansa ya dai su ajiye kudin su su dau abin sun dan abu ya dai su ajiye kudin su akwai wanda ya haura gidan dan uwansa yace yanzu ba ni ne dan uwanka ba kaza kaza yace Allah wa rasuluhu a'lam shikenan ya shigo da har ya fita haka suka sha wuya wa kana mararatu wa kana mararatu mararatu shekan kubaran tsoho ne digagge ista'azana zawjatu ma ta ta zo ta nemi izini wajen manzo Allah fi shi da mafi ta cikin taimar hidima lannan shekun kabirun tsoho ne babba kuma saboda kuka har ya makanci tsoho ne ta azina lahar rasul manzo Allah yake i je ki ki ba shi ruwan alwala ke kama hannun da ke a kai ya sace ki ta rasulullah wannan ba shi da wani bukata komai yanzu kuka ma yake yi kowane lokaci za su suka sha wuya ce wannan fafaku sai suka zama haka idan sallamu shi ka abu yace sai na dinga zuwa su ƴan uwana suka zaman su a gida su ka kawai ita ni kuwa zan zo in sallah duk sallolin nan da annabi nake sallah idan ya assalamu alaikum in zo in zauna kusa da shi da ya ni zai kalla da ya sai ya ɗauke kansa sallallahu alaihi wasallam ita da ya sai ya ɗauke kansa idan ina ta kallon ya ɗauke kansa idan na ɗauke ido na ni kuma na sun fiyar da kaina ko na je to sai ga shi kuma ya tsira min ido sallallahu alaihi wasallam ana san ta har yau to idan na ɗauke kaina ko na sun fiyar da kaina sai ga ya tsira min ido amma da na ɗago ido na zan kalle shi ya jiyar da kansa sallallahu alaihi wasallam in ne sallama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi sallallahu alaihi wasallama sai ko buga fatar bakin sa ba zai ba yana kallo na da ya shiru sallallahu alaihi wasallam haka aka suka zauna haka saba kaisaru sai sarkin rum ya ji labari da abin su shi kuma malik din nan mawaki ne na tashin hankali laraba suna son sa har kuma sarakunan rum suna son sa saboda mawaki ne yana musu waka kafin ya musulunta to shi kenan sai labari ya kai wa sarkin rum ai muhammad yanzu ya zama ba ruwanka da ka'ab ka'ab yana ne yana shan wuya yana yana shan wuya sai ya rubuto min wasiƙa balagani labari ya ishe min anna sahibaka abokinka Muhammadu haka yayi ma jafa'i wallahu lan yudayya alayka kai din nan mawakin nan Allah bai kunta ta ma ba kare daya ya za a ka zauna a gidan wulakanci gidan wulakanci wa ardullahi wasi'atun kasa Allah mai yalwa ce fukurut na ta wajen mu mu za mu karbe ka nima komai sarki rum ya aiko masa da wannan ta wajen mu fukurut na ta wajen mu fakas yace falan ma tsara a kitaba yayin da ya karanta wannan wasiƙa ta sarki gun baka sai ya kuka yace yanzu na kai Allah baya so na ma har yanzu ya ja ni zuwa ridda yanzu yanzu in na bi sarki gun ina shi ke na zuga ta faɗa nan da na je jefa wasiƙa a cikin tanderun kowa ina ko sai yace ya jefa ta a cikin kasko shi ke nan wasiƙa ta kone sabaka ya ta kuka wala ma hu fitan nuri ya je jefa ta a cikin tanderun وقال يكي بلغ من سوء الحالة أبنى دموه تيمون سياي hatta ya kuma ubi ya malikul kufar har sarkin kafare yana bukata ka har Allah ya yi da yana so ya kore ni ma daga musulunci ma gaba ɗaya fila ni cikin kafirci walan yasmani ma ya fi dai dai ma ko kiran nan ne dai ya kone wasiƙa gaba ɗaya haula'i salafatu wa'annan guda uku da ya fi kafa ruhun fi akiru suratu ƙarshen tauba din nan kuma ma bayanin su duk zai zo ga baki ɗaya الذين اتخذوا مسجدا فرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإنصادا لمن عرف الله ورسوله من قبل الذين اتخذوا مسجدا درارا sai kuma wani sunfi na hudu su kuma dama ba a mazancan ko sun fita ta zuwa ko ba su fita ta zuwa ba sai wa'in sunfi na hudu kuma daga cikin munafukai annabi ya yi fama da su sallallahu alaihi wasallam da wa'in sunfi na hudu su kuma daga cikin munafukai sun fi kowa haɗari allazina su ne wa'annan da ittaka zo masjidan suka riki masallaci biraran dan cuta su kuwa suka nuna ai mu'mine ne ma gashi har da gina masallaci ma dan cuta wa kubran dan kafirci minal munafiqin akwai sunfi kuma daga cikin munafikai sunfin akara shine sunfi ɗaya kuma da nau masjidan da suka ga wannan falala da masallacin kubayin kamu nan ne manzo Allah ya fara sauka nan ne manzo Allah ya fara sallah manzo Allah ya yarda saboda mutane ne a tsadu zurarata in shi ne a zaune a nan shi ya fara sallar juma'a shi ya fara jam'i shi ya fara komai manzo Allah ya bar su cewa su ci gaba da sallah a nan wajen duk gaba da mutanen kirki ne to su ma waɗannan kuma sai suka yi kishin masallacin ku ba dinnan suka yi bakin cikin masallacin ku ba shi kenan sai suka gina nasu masallacin dan su raba mutane yanzu a daina zuwa masallacin ku ba a dinga zuwa nasu su raba kan musulmi kuma fada biya ta biya ta sanau masjidan sai suka gina masallaci kasu abin da suke nufi mazaratu cuta cutar masjidul kuba cutar masallacin kuba ga nawu bi amrin min amir min abi amir al-fasiki wanda yasa su gina shine abi amiru al-fasiki fasiki wani mutumin madina ne shi ma malamin madina malami ne daga cikin malaman yahudawan madina kana yuqal lahu abu amir al-zahid ana ce masa abu amir mai bauta shi balarabe ne amma ya shiga yahudanci ya dinga ibada ya dinga ibada har ya zama babban malami daga cikin malaman Yahuda har duk suka sa shi gaba. To ya zama yana da jama'a da komai mutan gari ba a yin komai sai da shi ya zama babban malami. To tunda annabi ya zo sallallahu alaihi wasallama duk jama'an sai suka musulunta kuma suka bi manzo Allah to shi kenan ya kafa annabi karan kafan zuka. Dama su biyu ne da shi da Abdullahi bin Ubay bin Salul shi Abdullahi bin Ubay sarauta za a naɗa shi. Shi kuma Abu Amir shine malamin gari. To shi Abdullahi bin Ubay ya ce to ni dai zan zauna in dinga komai tare da su amma ban yarda da su ba shi kai ce wallahi ba zan yarda da wannan munafunci ba sai na fita wajen Kisra da Kaisara na je na ebo runduna an zo an yakin Muhammad to Abu Amir al-Fatihi kenan sai manzo Allah ya canja sunansa daga Abu Amir al-Rafibi manzo Allah ya mai bauta manzo Allah ya sa masa Abu Amir al-Fatihi fasibi ne kawai kana yuqal lahu Abu Amir al-Rafibi ana ce masa Abu Amir mai bauta rahibi ne fasammahu rasul sai manzo Allah ya ambace shi aba amiril fasiki abu amiril fasiki liya kuna maqala ya sa a gina wannan masallaci ne dan wannan masallaci ya zama mafaka lahu gare shi ya kadimu fihi zai dinga zuwa ya sauka a ciki kuma zai dinga turo manya cikin indi duk munafikin da ya tawo daga wajen sai zai dinga sauka a cikin wannan masallaci wa kana zahaba shi abu amiril fasiki dinnan ya tafi ya tiya bi junudin min kaisar ya tafi wajen sarkin rum dan ya je ya bashi binduna ya zo ya yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore shi daga garin sa ita ce Madina misalin nabi dan ya yaki manzon Allah ko Abu Amir shi Abu Amir din nan tarahaba yayi ibada ta nasara qabla bi isatin nabi ta kun aiko manzon Allah wata allama ya karantu a hannunsu wa kana mahiran ya zama gwani hafizal uluma ya haddace ilimin yahudi da nasara tara asahun ya zama shugaban su fil madinati a madina fasara ra'isan ya zama shugaban malaman garin gabaki da lahu asba'u yana da mabiya duk gabaki da duk yana da mabiya to shikenan da manzo Allah ya zo mabiyansa duk suka ba annabi fa agab fa agab fa abghada annabiyya sai ya kina zan Allah farai li hada saboda haka wa hasadaku yau annabi hasada hatta lake yawman ar-rasul sallallahu har ya hadda manzo Allah wata rana a Madina wa qala lahu sai ce da manzo Allah ma hadha dinul ladhi ji'ta bihi wannan addini da ka zo mana da shi da bamu san shi ba meye wannan addini ala lahu sai annabi yace dinin ibrahima in dai kai ita ita ce malamin yahuda da sarina to ka san wannan addini annabi ibrahim na zo da shi ala sai yace yi mun san addinin annabi ibrahim ka zo da shi amma akwai wayansu abubuwa lakin da altafi shi an ka sanya wayansu abubuwa laysa fi baya cikin addinin annabi ibrahim ala lahu rasul sai manzo Allah ya karshe kazanta kai ƙarya ji ishi bil hanafiyyati sam'ata na zo da addinin annabi Ibrahim sa sauƙatin nan bai za a fara tas lailuha kana hariha daranta kamar ranar ta ne faƙala sai wannan abu amir ya ce amata Allahul kaziba ni da kai Muhammadu Allah ya kashe makaryaci a tsakaninmu karidan korarre wahida shi kadai a dokar daji na faɗi wannan ka faɗi mugu shi zai dinga ganin shi yana da addu'a shi ma zai iya gaya wa Allah abu bai sanya ma zai yi addu'a bai je sha to kansa bala'i ta faɗa kansa ka ji wayan wai tsakaninsa da annabi yake faɗa wannan to ni da kai Allah ya kashe makaryaci a dokan daji shi kadai korarre Allah ya kori makaryaci ni da kai kuma Allah ya kashe shi a dokar da ba haka Abu Jahil ya rana rana Uhud ranar badar haka abu jahili shi kenan Allah ya ni da shi kenan ya faɗi wannan sallallahu taridan korarre wahidan shi kade qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace amin Allah ya karbi wannan addu'a subhanallah in ka ji mugu ya faɗa addu'a Allah ka kare ka ce ne amin اللهم أذل المشركين وكذا تني آمين بعدين تيجي بسوبة تني آمين haka yanda za a yi ko shi ne amin kai Allah ya sa ka san me ake fara ai kaza da ana sai ana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amin Allah ya karbo wannan addu'a ta ka aba amirul fasiki shikenan kaza haba kai ban madina ce shi wallahi ba zai zauna da annabi a madina ba kaza haba ila quraish ya tafi wajen quraishawa shikenan ya je ya zauna a wajen su shi ya sa suka ɗauro yakin uhudu wannan ma sun rudu yayin da aka kori mutanen madina fi ga zuwatul ahzab a yakin tattarkiya din na yakin taron dangi da suka wa manzon Allah sai ya ji tsoron dawo wasu abu su biya zo same shi a maka farra sai ya gudu daga maka wala hita bi shami ya haɗu da sham falan ma aslama ahlu shami yayin da mutan sham suka musulunta kuma farra mina sham sai ya gudu daga sham ya zai dawo madina wannan ma tawassaka tariqa yana cikin dokar daji mata ya mutu fil falata a daji ɗari da korarre wahidan shi kadai fadu gina hunaka aka zo aka tsince shi a nan matacce aka binne shi addu'a da ya Allah ya karba a kansa amma da baki da to wannan shine Abu Amiru fasiki Abu Amiru fasiki lamma kana fi muddati takallubihi an al-madinati yayin zaman zo lokacin barin sal madina wa huwa yadu ya tafi ne yana kira fil muluki zuwa sarakunan duniya ya dalibu je ta yana neman taimakon rinjina ya katil biyar rasul ya ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi arsala ila almunafiqina sai aiko wa munafikai madina to yanzu a gina mana helfata wanda duk na aiko rinjina ko ko duk yanda za a shirya yakin nan za a dinga yi an yabu nu masjidan to helfata musulmi da baki da masallaci ko nan za a ga ana ta shirya abubuwa don haka kowa da ya muradin a masallaci masallaci na kirkin da na banza din to yau shi masallaci ne dai gabaki da to an yabu nu masjidan su gina masallaci idza atahu yaj'aluhu ma'aqala idan yazo zai sanya masallacin nan mafakarsa yanzu lifi zai dinga sauka a cikin sa huwa man ma'a likitalin rasul dan yakin manzon Allah in yaje ya sauka a wani waje za a ce ba musulmi ne amma in yazo ya sauka a masallaci ba za a ce musulmi ne ko shikenan fa ja'al munafiquna sai munafikan suka zo ila rasuli zuwa manzon Allah kalu suka ce ni hibbu muna so ya rasulullahi annabi niyya masjidan mu ma mu gina masallaci kariban minna kusa da mu taisiran wallahi ba mu yi niyya wannan ba sai dan sauƙaƙawa da du'afa da tsofaffi tugun tugun wal kumyani ga makafi makafi ba ta iya zuwa masallacin nan naka yayi nisa kuma ba ka iya zuwa ku ba yayi nisa to mu ba mu gina wannan tsofaffi su dinga zama a ciki da, da makafi fa zannar rasulu sai manzo Allah ya zaci manzo Allah ya bi zahirin su anna al-amra ala zahiri lamari yana nan yanda suka faɗa a zahirin nan nasa saka rakau manzo Allah yake to masha Allah ya gina shikenan ga nan masjida wasu suka gina masallacin su Allah ma a tambul masjida yayin da suka gina masallaci an dace lokacin manzo Allah yana shirin tabuka yana shirin zai tafi tabuka qalu lahu ati tusalli bi masjid manzo Allah ka zo ka bude mana mana ka zo kai mana sallah ka zo ka bude mana na tabarraku bi salatika dan mu nemi albarkar sallaka fawaadahum rasul manzo Allah ta kun ga yanzu ina shirin tabuka ba ni da lokaci amma idan na dawo daga tabuka insha Allah zan zo in bude miki an yarda amin tabuka idan manzo Allah ya dawo daga tabuka falan ma raja min tabuka yayin da manzo Allah ya dawo daga tabuka a kau ilayya aidan sai suka zo wajen sa dan wannan alƙawari da zai zo ya buɗe musu talabu kuruzan nabi suka nemi manzo Allah ya fita sallallahu alaihi wasallama ila masjidihi zuwa masallacin su shikenan manzo Allah yana shirin zai je ya buɗe musu fa nazalat al ayat sai ga jibril kuma sai aya ta sauka الذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريطا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله ومن قبل يا رسول الله وانا مثلا ذاك ليك بوئه masallacin da suka rike shi ita ka zuhu masjidan masallaci ne biraran na cuta mubarakan cuta ne bi ahli masjidin kuma za su cuci mutanen ku ba wa kufuran dan kafirci da annahum banahu sun gina shi da amrul kafir da lamarin kafirin nan shine wato wannan kafiri makayaci dina ya sunansa wannan kafiri dina abu amir al-fasiki wa abu amir al-fasiki dina wa huwa abu amir shine abu amir wa irsadan sun gina wannan masallaci ne dan sauraro liman haraba Allah wa rasulahu da wanda ya yaki Allah da manzon Allah ya zama mafakarsa wannan man haraba rasula duk wanda ya yaki manzon Allah ya yaki Allah duk wanda bai gani darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gani darajar Allah to sun gina shi ne dan ya zama mafaka da mutanen da ba sa ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafikai harabullah haribullah sun ne yakin Allah wato shine abu amir din nan min qablu tun gabanin qabla bina'i tun gabanin gina shi ولا يحلفن إن أردنا إلا za su الحسنى zo su dinga yana rantsuwa inna rajina wallahi abin da muka yi ba mu yi nufin kawai ba cikin gina masallacin nan irin husna sai kyakkyawa illa fi ilatal husna aiki ne kyakkyawa muka yi nufi minar rizki dan mu tausasa bil miskini da miskinai fil madari cikin ruwan sama wal ardi da zafi wat tawsi'ati dan mu yalwata alal muslimina ga musulmi والله يشهد innahum la kadhibun Allah ya ce da makaryata ne ba haka suka nufi ba raba kan musulmi suke so su yi zalika wa kanu sa'adun nabiyya sun tambayi manzon Allah an yi salliya fi ya salli ya salla a cikin sa fa nazala fi aya ta sauka لا تقم fihi abada kakai salla a cikin sa har abada ya rasulullahi la takun la tusalli kakai salla a cikin masallacin nan har abada ya rasulullahi fa arsala rasuli sai manzon Allah ya tura jama'atan jama'a mu daga mutan Madina an yi hadimu wa aja'a rusa masallaci wa ya ja'aluhu mazbalatan a mai da shi bola ma a kone shi a mai da shi mazbalatan bola tulqa fiha jami'u kinasati da za a dinga jefa kazantoci daudodi a ciki bola a mai da shi bola wal jibi a dinga jefa mushi a ciki fa ajabu shi da aka ji aka rushe masallacin wa harraku aka kona shi wa ja'alu makanahu kinasatan aka sanya wajen masallacin bola tulqa fi haljiyaku da ake jefa wato bololi a ciki ake jefa wa bakiyar kazalika masallacin nan ya zauna har shafin kiyama masallaci har goban nan wajen yana nan to wa bakiyar kazalika a tawar ta asul madina to an madina ta yalwa gidan danji suka zo kusa da shi shikenan ista azana rijalun mazaje suka nemi izinin kalifofin da suke wannan zamani yaskunu a gina gidaje mana fiye a ciki fara naufiya aka zo aka dinga haka za a yi gini aka yi gini a ciki wa sakan mu mutane suka zauna wa mawuli da fiya mauludin kasu shikenan Allah ya yanke zuriyar su ba ƙara haihuwa ba shikenan mutane suka ga bala'i duk suka gudu A- shikenan aka zo aka rushe aka mai da shi wajen bola nan an ce har wannan lokacin an zo an haƙa sai a dinga ganin hayaki yana fitowa na wuta in an zo an haƙa masallaci ne fa amma sai a dinga ganin hayaki yana fitowa na wuta to dan haka wa kullama hafaru karaja dukkanin min zahati duk lokacin da suka fito sai a ga hayaki yana fitowa na wuta hmm.
لمسجد نصف على التقوى إلى أول يوم الحق أن تقوم فيه kakka zo kakka yi sallah a cikin wannan masallaci ya rasulullahi la masjidin masallacin da ustika aka kafa foundation dinsa duniyar qawaidihi aka kafa foundation dinsa ala taqwa abu ta tsoron Allah min awwalil yawm ta farkon ran da aka zo Madina nan ubadin nan wubi a yau mahalarta bidarul hijira ran da ka sauka gidan hijira din nan wannan masallaci na kuba din nan huwa masjidu kuba shine masallaci na kuba kamar bil bukhari kamar yadda yazo a cikin bukhari a haku shi ya fi cancanta kai sallah a ciki an ta kuma fi kai sallah a cikin sa tsohon masallacin nan shi ya fi dacewa kai sallah to kun ga dan haka ake cewa da wannan aya dan haka ake cewa da wannan sura mai kunyatawa wannan sura ta kunyata kowa ta kunyata kowa masallatai suna zaune a ƙasar mu lafiya kalau wannan ba wani boyayyen abu bane suna zaune a ƙasar mu lafiya kalau ba laifi idan jama'a ta zama tana da yawa a unguwa ai masallatai da yawa wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan haka masallatai suke ba wani wanda zai ce masallaci na daban masallacin wannan daban masallacin wancan daban masallaci masallaci din na Allah ne duk wanda sallah ta rufe shi ya zo ya shiga haka masallatai suke a kasan mu kafin shekara arba'in ko shekara hamsin shi kenan bala'i ya zo mana aka ce dukkan masallatan da ake zikiri na yan na kafirai ne na yan tarika wannan na kafirai ne wannan duk ofishin ka wannan ba wani koyayyen abu bane shi kenan aka dinga gina wa- masallatan da ba na kafirai ba ba ba duk masallaci ne zai duk masallaci na la ilaha illa laka wannan na kafirai ne wannan to in kai ka bi wancan ra'ayi to ba za ka shiga wannan ba wannan ba na musulmi ba ne wanda shi ne fiye da shekara dubu tun da aka ka lamazidin ustisa alaka ni awal yau haƙƙo an ta kuma fi shi ne tsohon masallaci shi aka zo aka tarar amma shi ne na kafirai ku bar kenan ko to shi kenan to shi kenan da za ka ce eh to gaskiya ne yanzu jama'a ta zama biyu gaskiya da ƙarya ko yanzu ka gigice baka san na gaskiya ba ka san na ƙarya ba shi wancan ya ya kakkawo ma wa ƴan hadisai ko ya kakkawo ma na wani aya ya tsora su a inda ba wajen tsora su ba ya gaya wa wannan ai na ƴan dari ai an ce ba na Allah bane annal masajida lillahi wala tadu ma Allah abaka da ana zikiri ana abu ba an ce na dariƙa wannan kafirci ne ko haka haka zauna ko ana tafi ana tafi a haka ga masallacin kafirai ƴan dariƙa ga masallacin wanda ba kafirai ba wanda ba ƴan dariƙa ba shikenan wa'anda ba kafiran ba su ma sai suka kamce sai ta abu akwai masallacin mabiyan mutanen Kaduna. To wannan su mutanen da su kuma na Kaduna nan duk ɗan kafirai ne su kuma. Akwai kuma mutanen Kaduna suna su kuma masallatan na Jos nan duk kafirai ne su gaba gida. Washe addini ya zama wasa irin haka. Washe addini ya zama wasa. Da masallatai biyu ne na kafirai na yan dariƙa na musulmai wanda ba su ba sai na yan ba ruwanmu. Su kuma na yan ba ruwanmu an ce ai gwara ma na yan dariƙan su suna da aƙida lalacewa sai. amma wa'annan kafiran ban zawon da ba su da komai sun dan ba ruwanmu wannan ba gulma bace abu ne da kowa ya sani kuma wajen muka zo ko idan aka zo karatu a faɗa wanda yake da hankali ya ji wanda shashasha ne shashancin sa yake riya ya haɗu da Allah to idan ka ce in yi dan ɗariƙa ta buri ne saboda yana ɗariƙa yana waye lalle ba zan je masallacinsa ba to shi najas da yake dan ɗariƙa ta shi ne na ba ka je masallacinsa ba ƙungiyar ku ɗaya koman ku ɗaya. Amma mai bin Kaduna ba zai je na Jos ba, mai bin na Jos ba zai zo na Kaduna ba. Yanzu zancen ɗariƙa ne? Mai hankali yanzu zancen ɗariƙa ne? Amma ai ba ɗariƙa ba ne yanzu ko? Tun daga ƙungiyar ta ku ɗaya ba, amma na Jos daban, na Kaduna daban. Ko taro aka yi, ko aina, ko nan a Kaduna aka zo aka taro. Na Jos ba zai ci yankan na Kaduna ba, ba zai sallah tare da shi ba, shi zai yi limancinsa daban na kaduna ko ba zai ci yankan na ba ba zai bi sallarsa ba na ka ba shi addini da zama wasa yanzu ba a raba da ruwa da komai yanzu masallacin da zama tafarikan bainal mu'min raba kan mu'mine ba wannan aya sai wani ya jira wani malami ya zo ya masa tafsiri mata ina ne ka zama ba in da ka ce eh zantan dalila ne da kaza kaza to yanzu ba yanzu dalila an kauda ita yanzu musulmin su a kansu akwai masallacin musulmi na Jos akwai masallacin musulmi na Kaduna. Ka gani ko? Ka ga yanzu ka Allah ya nuna ma da kyau ba zancen ɗariƙa bane ko zancen kaza kaza lalata ne kawai. To shi ke nan to kakka zauna wannan masallaci ke sallah kakka yi kakka yadda. Tsaya tsohon masallacin ku da kuka sani a gari. Tsaya la masjidun qudsusa ala taqawamin awwal yawmi a haƙƙo an taƙuma bi wannan ya nuna tarihi wannan aya ta nuna tarihi kuma ta to shi sallah a tsohon masallacin ku da kuka sani yanzu magana ƙarya ne ba zancen ko ɗari ɗari kowa ya zana alaƙa ce kawai raba kan musulmi to ya tsohon masallacin ko kuwa aya za ta zo dan su ne suke tsarki ko ku tsayawa masu zikirin nan su ma su suke tsarki duk aya za ta zo to in ko ba haka ba to hauma hauma ka kake yi ƙarya kake ba ka da zancen Allah ba ka da zancen manzo Allah za ka je ka sanar da Allah ji tsoron Allah yau duniyar nan global ya zo duniya ta zama ɗaya kowa yana cikin ɗakin su duniya karatu ya zama ɗaya za ka ga karatu da idan ba sai wani malami ya ma fassari ba kaza kaza in dai da an ce na yan ɗariƙa kafirai ne wannan kaza kaza in ma an yi gaskiya ko an yi ƙarya to yanzu a cikin su abu to ana na ana na ana na wa'yansu kuma suka wuce suka ce su kuma sunan salafiya yanzu da kadunan da jasun ma duk banza ne duk faruwansu da su yanzu kuma na karatu da su kuma na su ne na abu to ana na ana na wa'yansu suka kuma bangarewa a ciki su ma duk ga shi nan dai ga baragada nan dai ga yaƙi a ƙasa sai Allah ya kiyaye an raba kan musulmi an raba kan musulmi wa irfadan liman farada Allah wa rasulahu to kakka zauna a cikin sa ya rasulullahi wallahi ba goma bane wannan karatu ne duk mai hankali wannan abu a sarari yake la masjidun ussisa ala taqwa masallacin da aka kafa shi da ke kowane masallaci ya gani zaka sallah a ciki lafiya kalau idan unguwa ta cika ba laifi kowane masallaci shiga kai sallah lafiya kalau ka bauta Allah ko a ɗaki ko a cikin gidan ka bauta Allah amma yau za ka ga fitina ne ba wai dan ko mutane sun shiga ko wannan masallaci a'a wannan masallacin ba namu bane wannan na kafirai ne wannan ne namu muma a cikin muma din wannan ba namu bane wannan ne namu haka za a yi ta bangarewa haka za a yi ta bangarewa har har tashi to kar ka zauna a ciki ya rasulullah la masjidun usita masallacin da aka kafa foundation din sa duniya qawaida aka kafa foundation din sa ala takawa abu sa tsoron Allah min awwal yawmi tun ranar da kai farko kaji tarihi ya bayyana ko tsohon masallacin ku kudi shi kar ka min awwal yawmi tun daga farko wuji a yau mahalarta ranar da kafa ka bilarin hijirata a gidan hijira wa huwa masjidu quba shine masallacin quba kama fil bukhari kamar yadda yazo a cikin bukhari a hakku shi ya fi cancanta min mu an ta koma su salli fi kai sallah a ciki fihi buna an ya tadaharu domin ko quba din nan shine akwai mazaje a cikin su humul ansaru sune mutanen madina mutane ne masu san an ya tadaharu su yi tsarki akwai mutane masu san yin tsarki akwai mutane masu san tafkiya ba yin fitina ba ba shekanci ba tsarki suke so su yi tsarkin zuciya ko su yi tsarkin jiki su haɗu da Allah ta baraka wa ta'ala to wannan tsarki Allah zai faɗa mana shi nan gaba za mu ji shi fihi rijalu akwai mazaje a cikin yanzu duk masallacin da za ka yi sallah ka yi sallah a cikin masallacin da mazajen mutanen ciki suke son yin tsarki ko an yi taɗa haru su yi tsarki wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu yin tsarki ko masu tsarki muni annabi an hana manzo Allah mina salati da sallah في مسجد المنافقين في مسلاة المنافقين فهرمت الصلاة في مسجد أكهرم تصلى وها أكي الغازي annabi bai rushe coci a zamanin sa ba ya rushe masallaci sallallahu alaihi wa sallam sai ina ruwan mu da coci da mun ga zamu kai kafiran banza a masallaci ka yan uwan mu ne da komai littafin mu za su buɗa qur'anin za a buɗa a kata kata diga baki da hadisin za a buɗa a tashi wa annabi ma kafin a tashi wa kowa ko to ka gani ko da shi ya ba haka amma ka rubi dama wannan mun gama da shi amma wannan dan uwanmu ne da shi shi ne da abu ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mina salati fi masjidil munafiqin fa hurimat salati fi masjidihim wa mutiha masjid quba Allah ya yabi masallacin quba hadha masjid wannan masallaci na quba allazi usita ala taqwa da aka gina shi akan tsoron Allah a haku a haku shi ya fi cancanta an ka kuma fi ka zauna cikin sa ya rasulullahi kai sai kuna a takaka za a ce masallacin quba shi ya fi cancanta an ya kuma fi manzo Allah ya zauna a cikin sa wa zalikal masjid al akhar shi ma wancan da aka gina ai masallaci ne a ce manzo Allah bai dace ya zauna Allah ya ce kakkai shiga cikin sallah saka masallaci masallaci a ce ki sallah wannan kakkai sallah a wannan to taka ka law kana zalika masjida a ce ba masallaci bane wancan da masallaci ne hakikiyan na hakika la kana haka shi ma ga ya cancanta da an ta kuma fi manzo Allah ya zauna a ciki walakin zalika laysa bi masjidin ba masallaci bane haramun a salatu fiye haramun sallah a cikin an gina shi ne wa hadal masjidi wannan masallacin da aka ce manzo Allah ya sallah a cikin sa fihi rijalu Allah ya ce hu akwai mazafi a cikin sa humul ansaru su ne mutanen Madina yaqulu an yatahharu suna so su yi tsarki su kullum a cikin tsarki suke sa'alahum ar-rasul manzo Allah ya kare mutanen Madina ya tambaye su kai Allah ya muku kirarin tsarki wai ya kuke yi ne kad ana sana alaikum sanawa Allah ya muku kirari mai kyau na tsarki su tuhuru cikin tsarki kamar kissa su ne kissa su ne قالوا sai suka ce ya rasulullahi na'lamu shay'an illa an la na'lamu shay'an ba san komai ba illa annahu kana lana jina jiranu min al-yahudi sai dai mu muna da makota yahudawa wa kanu yamsiluna adbarahum min al-ga'ibi su yahudawa mun ga in sun yi bayan gida ruwa suke sawa su tsarki su da ruwa suke tsarki yahudawa mu ko laraba ba mu san tsarki da ruwa ba mu ko dutse za a sa a kafe abu ko ko a sa karan tsawon kara ko abu ko mu a kafe kamar yanzu a zamanin wajen tura kuma a ce a sa toilet paper a kafe mu abin da muka sani kenan to shi kenan da muka ga yahuda suna haka wa kana al-arabu laraba sun kasance ta damaru na bil hijarati da dutse suka suke sarki har jama'ana bainal hijarati wal ma'i to shi kenan duk mun yi bayan gida sai mun fara kafewa da dutse tukun sannan kuma mu wanke da ruwa kamar yanzu kai ma ka haɗa namun da na turawa ka ajiye toilet paper a ban ɗakin ka in ka gama bayan gida sai ka sa toilet paper din nan ka goge sannan kuma ka wanke da ruwa fi hirjali bi zuguna an yasa a ruke na Allah ya ma kirari tabaraka wa ta'ala to kun ji yanda ka ji yanda muke yi muka hada yanzu dutse da ruwa fa qala rasul sai manzo Allah yake to wannan ne wannan Allah yake yaban ku da shi bizalika hum yatakizuna al-hijarata suna daukar zuwa zuwa ala adati abu al'adar laraba wa yatabi'una ma'an sai su ji yadda ita da ruwa kuma abu al'adar yahudawa madahum Allah sai Allah ya yabe su da annahum yabuna taharata su suna son tsarki afaman sita bunyanuhu ala taqwa ila Allah wa liwanin khayru lamman sita bunyanuhu ala shafa jurfin hayrin wal hara bihi fi jahannam yanzu masallacin da aka yanzu masallacin da usisa a faman usisa yanzu masallacin da aka kafa foundation dinsa bunyanu hujinansa ala taqawan abu ta tsoron Allah makafatan tsoro min Allah daga Allah shi ya dace kai sallah a cikin ya rasulullahi wa raja'an da neman ridwanin min yaddan Allah tabaraka wa ta'ala khairin shi yafi amma lissisa ko kuma masallacin da aka kafa foundation dinsa bunyanu foundation dinsa ala shafa jurufin harin abu ta gaba mai rusawa aka zo kasan tun mutum zai gini sai ya samu ƙasa mai kwari ko sannan zai yi gini don ginin sai tabbata to wannan masallaci sai da aka zo aka samu jiki bakin gaba kuma gaban da irin gabtar yawa nan sannan aka gina shi ala jurufin ko kuma masallacin da aka zo aka gina shi a bakin gaba janibi bakin gaba horin mai rubzawa mushrikin ala sukutu gaba da take yankewa shikenan sai da aka shiga aka tare za a yi sallah da shi kan harabin fina da jahannam sai masallacin ya rusa wuta jahannama da masu sallah gaba ɗaya a ciki nan da shiga ciki haka za a yi dan haka san me ya kai ka aiki wannan magana waye ne ne ne ne ne magana annabi muhammadin ce ma to kaji fan hara bihi bi ne rijal masallacin gaba ɗaya da wanda yake ciki sai rusa da su ta jahannama fan hara bihi bi ne jahannama sai rusa da su cikin jahannama to yanzu ya rasulullahi wanne ya dace ka shiga wanda aba man sisa bunyanahu ala taqwamin Allah wa ridwan wanda aka foundation din sa dan tsoron Allah dan neman yardan Allah shi ya dace ka shiga kai sallah na hana ka wancan na ce ke wannan bari ka jin baya an ce Allah wannan yana daga cikin hoton ka magana an ce drawing wato karatu ne da kowa komai da kikancin ka ko baka iya yare ba idan aka zana ma sai ka gane yanzu da Allah ya mana hoton abun mun gane yanzu ya rasu lallahi masallacin da aka foundation dinsa dan Allah dan tsoron Allah shi ya dace ga shiga ko kuma masallacin da aka zo bakin gaba gaba kuma harin mai ruzawa masallacin a amman usuta bunyana ko wanda aka zo aka kafa foundation dinsa ala shafa a bisa bakin jurufin gaba harin gaba kuma mai rusawa mushrikin Allah sukutu mai faduwa an hara bihi fi ne jahannam sai da aka tare ana sallah a cikin duk ya rutsa da su ta jahannama wanne za ka shiga ya Rasulallah kai ka san wanda annabi zai shiga ko dan haka ake cewa da wannan sura mai kunyatawa ka kunyata kowa Allah ya kiyaye ka kunyata kowa ka kunyata kowa kowa ya ji kansa to an hada bi dinar jahannama sai rusa da sunan ka ji masallaci ne masallaci da zai rusa da mu aljanna to ka ji kuma masallaci ya rusa da masjidi dinar jahannama kairu tamfili wannan fiyayyen hota a hotonta abu ne lil bina'i ga gini ala binti takawa magini shi ya san me wannan magana abu sakishiyar tsoron Allah bima ya kuli ilai wa saba bunyanuhum Allah ya sufanta ginin su bi arba'ati awsatin da sufofi guda hudu wa sisa ala shafa an gina shi akan bakin gaba wa shafa jurufi ala shafa abu sa bakin gaba shi gini a tsakiyar wuri ake yi ba a bakin gaba ba ko da bakin gaba zai rusawa dai ai ana kan hadari ko to kuma gare bakin gabar jurufin gaban harin kuma mai rusawa an hara bihi binar jahannama sai rusa da shi wutar jahannama da an an rushe da in ya rushe ma masallacin da masallar da jicciwo za a yi a tashi a karkade a je asibiti a yi tiyata a yanyanke inda aka tada sauki yanzu cikin jahannama ya rusa duk da baki da alhamdulillah an hara bihi binar jahannama wallahu la yahdi wallahu la yahdi qawma zalimi Allah zai shigar da mutane azzalimai to kaji dai yanzu wannan masallaci ne sifarsa ga shi dai wato kukuran wata fariƙan da rarrabawa bainal mu'minina wa irfadan liman haraba Allah wa rasulahu ko ba mu ga shauran ba dai an rarraba kan mu'mine dai an rarraba kan mu'mine wannan kowa ya san wannan komai kin Allah sa komai kin manzo Allah sa ya san haka duk baki da duk baki da to Allah ya kiyaye to Allah la yadi قوم الفاسق ظالمين الله بيش يبدا متاني الظالمين وهو صفه الله تبارك وتعالى اسمه تاسو بانهم ظالمون سنة الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم لا يزال بنيانهم جن nan da suka yi ba zai gushe ba allazi banau wanda suka gina riba kan shakka ne fi qulubihim ko kwanto ne a cikin zuciyarsu ba abin da bai Allah zai kara ma sallah irin wannan sai ko kwanto kullun ka faɗi yau kaza gobe ka ce ba haka ba ne ka faɗi kaza gobe har ka gai mai aiki a wannan masallaci zai dinga shakka kuma hatta shi hatta su faɗi a kulubun ko illa an tuka sa a kulubun ai ila har ki zuwa an tuka sa a kulubun su mutu har zuciyoyin su yanke wa kafahu Allah ya sufanta shi aiban komowa bi anna zalika cewa wannan la ya zalu shakkan ba zai kushe ba kokonto fi kulubi za su kushe ba kokonto yana a cikin zuciyoyinsu hatta ya mutu har su mutu Allah ya kiyaye mu wallahu alimun hakim Allah masani ne hakimun gwani alimun bi kalfi masani ne da halittarsa hakimun gwani fi sun ihi cikin aikinsa إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم bi anna lahum aljanna الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وأذن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن to yanzu masallacin da nake ka zauna ya kai sallah a ciki ya Rasulullahi ka san hana mutanen Madina ne su ne na Ansaru su ne wanda suka siyarwa da Allah kawunan su kuma Allah ya fi kawunan su kawunan nasu inna Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ishtara min almu'minina ya siya daga mu'minai su ne mutanen Madina Ansaru an fusahun kawunan su wa amwalahum da dukiyoyin su bi an yarzuha su ba da ita fi da'ati cikin bin Allah kal jihadi kamar yaki bi anna lahumul janna kuɗin da Allah ya ba su kuma ya ba su aljanna hadhihi al-ayatu wannan aya nazalat fi bai'atil aqabati ta sauka a cikin mubaya'an nan ta aqaba da mutanen Madina suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rasulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma da a quraish yayin da ya kira qurayshawa ila ibadatullahi zuwa kira bautawa Allah farumin qurayshawa suka gudu daga wajensa suka dinga azabtar da shi wa kana abu dalibi bafansa Abu Dalib hayyan yana da rai a wannan lokaci wa Khadijatu matarsa Khadijatu bintu Khuwailid tana da rayuwa wayannan su suka kare wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dalibi da ne da kowa yana kunyarsa mutan gari da ana kunyarsa duk gaba kida to shi ya kare wa manzon Allah kuma ga sadaukantaka ga karfi kuma mawaki ne Laraba suna tsoron waka ai waƙoƙinsa suna nan duk da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk suna nan to ana tsoron sa kwarai da gaske ita kuma Khadija attajira ce ta gidan wata da kudi in ka taba mijinta to ka tafi sana'a gobe a ci to ko dan tsoron wannan ba wanda zai taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aidan to shi kenan wayannan su suka kare manzo Allah manzo Allah yake yayi da wayannan duk gaba ki da sai da Abu Talib ya rasu falan ma tawaffa Abu Talib Abu Talib yayin da Abu Talib ya rasu wa Khadija sai da Khadija ta rasu aidan da ma al-kufar sai kafirai suka yi kwadayi fi an yana lumin Rasulullahi samu abu wani abu daga wajen manzo Allah aka raja sai manzo Allah ya fita ya arifu shikenan maka kuma dittaki ya je da'ifa ga abin da ya faru aka raja sai manzo Allah ya dinga fita ya arifu nafsahu yana bayyana kansa alal qaba'i da abu kabilolin larabawa idan sun zo haji dama haji ana yi tun gabanin musulunci to idan ja al haji idan haji ya zo larabawa duk suka zo na garuruwa manzo Allah sai ya je duk ya dinga tsaya a kofar rumfunan su ni ne annabin Allah Allah ne ya aiko ni wa zai taimake ni isar da sakon Allah aljanna ta zaman to gare shi shi kuma Abu Lahab yana bin sai yana cewa ƙarya yake dana ne gashi nan ni na fi ku sani ƙarya yake dana ne gashi nan shi kuma Abu Abu Lahab yana bin sa min karfi a bayan sa kullama arada jama'atin duk jama'a da kai ne za ta bi manzon Allah an yanka balu su karbe shi ya qulu lahu sai Abu Lahab ya ce musu haza waladi to ni dai ni na fi ku sanin ka gashi nan dana ne haza waladi wannan dana ne gashi nan wa huwa majnunun mahaukaci ne la tasma'u kalamahu ka ku ji maganarsa shi ga na sai yi wallahi ka ka faɗi gaskiya ko ba dai shi ya fi sanin ɗansa to kai baban ka ma ga yanda kuke ciki da shi bare mu shi ga laraba su haka aka yi sai har shekara ta goma sai Allah ya kawo mutanen Madina kazarjiyawa mutanen Madina hatta ata li qaumin min al-ansar har Allah ya zo da mutanen Madina su tafi su mutum shida Allah ya zo da su shi kenan manzo Allah ya bi tsakar dare ya ji ana ta hira mutanen Madina suna ta hira mazalla ya ce su waye wa'annan suka ce kaza raju ne mutanen Madina mazalla ya ce halifofin Yahudawa suka ce i mazalla ya ce in zauna an muku hira mana suka ce i wallahi zauna an ka taya mu mu ma hira mazalla ya zauna ya ce musu kun gani ni nan annabin Allah ne Allah ya aiko ni kaza har ya saukar min da Qur'ani mazalla ya karanta musu Qur'ani suka ji daɗi sai Allah ya taimake su abin da yasa Allah ya taimake saboda suna jin Yahudawa suna cewa annabi ya kusa zuwa idan faɗa ya haɗa mu da Yahuda Yahuda sun ce ai annabin ya kusa zuwa sai mun karkashe ku mu da su za mu haɗu da wannan annabin mu kashe ku to da suka ja ka suka ce kai to fa mi sauri mu karɓa kai Yahuda su riga mu fa mi sauri mu karɓa shikenan suka karɓi musulunci wa'annan su ne mutanen farko da Allah ya ce kawunan nasu mutane guda shida nan da suka fara karɓar musulunci a mutanen Madina su ne Abu Umamata na farko Abu Umamata As'adu bin Zurarata na farko kenan shine Abu Umamata sunansa As'adu dan Zurarata sai Auku bin al-Haris bin Rifa'ata shi ibn Afra'a dan Afra'a ne sunan uwarsa Afra'a Auku dan Harisu dan Rifa'ata dan Afra'a sai na uku rafi'u bin malik bin ajalani sai na hudu ukubatu bin amir bin jidai gudai gata to wannan shine na hudu sai na biyar ukubatu bin amir bin naji sai na shida jabiru bin abdullah masoyin annabi annabi ma yana son sa sallallahu alaihi wasallam bin riyadi wayannan mutane guda shida to haddace wayannan mutane ban dinga haddace suna mutanen madina ma wayannan mutane guda shida sune wanda suka fara karɓar musulunci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake ina so in zo garin ku ku kiyaye ni in isar da littafin Allah suka ce ya Rasulullah ba yanzu ba kwanan nan kwanan nan muka yi yakin bu'as mutanen garin mu yanzu a tarwatsa suke kwanan nan aka yi yaki a garin mu sunan yakin yakin bu'as an kashe manya manya tsakanin mu da Hausu to har yanzu nan mu kabilar Khazraj ne kadai yanzu idan muka tafi da kai Hausu ba su kusa da kai ba bari mu je mu na kira a ɓoye in Allah ya sa duk mu Hausu da Khazraj suka karɓa duniya ba irin ka in wayannan kabilu suka karɓa to duniya ba irin kamar Allah ya shi kun faɗi gaskiya shike nan kuka ji shike nan manzo Allah ya sallame sallallahu alaihi wasallam shike nan to manzo Allah ya alƙawari da su haka wannan shine a kabar ta farko shike nan suka tafi suka je suka dinga kira mu a boye to kai annabin nan da Yahudawa ba suke faɗa mun samo shi fa yana nan masa har Qur'ani ya saka kun ji wani abu ma da shike nan aka yi kokari aka yi kokari alhamdulillah suka yi kokari aka zama mutum goma sha biyu da shekara ta zagayo mutum goma sha biyu suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan mutane biyar Abu Umamata Ahad bin Zurarata Abu bin al-Harith bin Rufa'ata wa huwa ibn Afra Rafi'u bin Malik bin Ajalani wa Kubatu bin Amir bin Hudaydata wa Kubatu bin Amir bin Nadi Jabir dan Abdullah ne ba a dawo maka da shi ba wa'annan guda biyar sai wa'ansu guda biyar kan kuma dukkan kabilar Khazraju sai mutum biyu kuma yan kabila Hausa. To su kuma wannan guda biyar wa'inda kazarjiyawa ne na farko shine Mu'azu bin al-Haris bin Rafa'at bin Afra'a dan uwan dan dan uwan Haris bin Afra'a din can. Sai Zakawani bin Qais Az-Zuraqi sai Ubada bin Samit sai da ya zama hadacin Qur'ani ma. Sai Yazid Yazid bin Sa'alaba al-Zalawi sai Al-Abbas bin Ubada bin Naflata wa'annan dukkan su kazarju ne. yanzu goma kazar jiyawa ne sai mutum guda biyu su kuma ausu ne su kuma yanzu kaga Allah ya so mu haɗa kansu kabila mai gaba Allah ya so mu haɗa ga mutum biyu Abul Haithami ibn Fihani min bani Abdul Ashhab to shi ma gashi sai Uwaimu ibn Sa'idata to su wa'annan goma sha biyu suka zo su ma suka yi faɗi musuluncin su gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya Rasulullahi Madina ka ci gaba da addu'a ne gari ya soma karɓanka labari ya soma shiga cikin gari yanzu mun zo haji amma muna so ka haɗa mu da wanda kuma zai je karantar da mu addini ya karantar da mu qur'ani insha Allah Allah zai je ka yi hakuri shike na manzo Allah ya haɗa su da Mus'ab bin Umair ya je karantar da su qur'ani ya sanar da su shike nan suka koma suka koma kafin wata shekara mutum wajen saba'in da biyar suka zo da mata guda uku biyu wata ruwaya da mata guda goma wata ruwa wajen mutum tamanin kenan suka zo shi kenan Musa bin Umair ya je ya dinga karantar da su musulunci har Allah ya sa Sa'ad bin Mu'az babba ne a Madina yana daga cikin shugaba da Usayd bin Hudayr Allah ya sa suka musulunta waɗannan mutane guda biyu Sa'ad bin Mu'az da Usayd bin Hudayr da suka musulunta kabilar su gaba ɗaya bani Abd Ashhad bani Abd Ashhad duk suka musulunta a rana ɗaya matan su da mazan su da duk kabila suka musulunta sai mutum ɗaya shi ne a kairima shi kaɗai ne bai musulunta ba shi kuma sai ran uhudu manzo Allah ya fita wajen yaki haka kuma ikon Allah musulunci ya zo masa ya musulunta ya ɗauka kobinta ya je yaki ya shahada manzo Allah ya ce dan aljanna ne bai taɓa sallah ba amma da ya la ilaha illallah ga shi ya shiga jihadi mai girma to shi usairan mu kenan kuma yana daga falallar wa'annan kabila ba munafiki namiji ba munafika mace a cikin su kabila bani abdu ashhal din nan ba munafiki namiji ko munafiki mace a cikin to shikenan da shekara ta uku ta zo suka tawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi suka zo su 73 da mata guda biyu kila su 75 ruwayar hakimu da kuma mata guda goma haka suka zo matan nan akwai Nusaybatu binti Ka'ab ummu Ammaratu akwai ummu Mari'in kuma Asma Asma'u binti Amru wayannan sune mata da suka zo to shikenan suka yi alkawari cewa za su haɗu da manzon Allah a wajen jifa a kabar jamratul akabar wajen jifa za su haɗu da shi su yi mubaya'a manzon Allah ya taho garin su to suka koye abu sai tsakar dare suka dinga tashi ɗai ɗai ɗai ɗai cikin duhu cikin duhu suka wuce har suka yi suka samu manzo Allah ya zo tare da Abbas ya musulunta ba zai sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya rasulullahi akan me zamu yi ba'a da kai manzo Allah yace ku yi mubaya'a da ni akan zan zo kasar ku za ku kare yanda kuka kare ƴaƴanku da matan ku har isar da sakon Allah da komai suka ce mun yadda za su yi mubaya wani daga cikin ka ce jama'a ku tsaya ba ku ji akan abin da za ku yi baya idan kuka karɓi annaba fa duniya fa za ta yake ku gaba ɗaya manyan ku za su mutu za dukiyoyin ku za su salwanta kun yadda da wannan yi mubaya in ba ku yarda da wannan ba kar ku fitar da mutum daga garin su yana cikin mutanen ta su je ku kai su garin su manzo Allah ya ce yayi gaskiya suka ce ya rasulullahi yanzu idan muka fita da kai ka zo garin mu muka cika ma wannan alkawari muka kare ka aka kakkashe manyan namu dukiyoyin mu suka kare ko mun ya kare ne sakamakon manzo Allah ya ce aljanna aljanna ce sakamakon suka ce ba mu hannunka suka ne akai mu baya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su waɗannan mata manzo Allah bai gaisa da su ba ila ya gaisa da wani wani ya gaisa da su ko kuma manzo Allah ya ce to ku tafi kuma nayi mu baya da ku yanda ne mu baya da maza sannan manzo Allah ya kafa musu shugabanni guda goma sha biyu na gibo shugabanni guda goma sha biyu shi kenan suka tafi shi kenan manzalla kuma ya dinga tura sahabbansa kuma aka dinga hijira zuwa madina har Allah ya sa manzalla sallallahu alaihi wasallama shi ma ya fita ya hijira zuwa madina to akan su wannan aya ta sauka cewa Allah akan su wannan aya ta sauka shi kenan har salu isna ashara shekara ta biyu mutum goma sha biyu aka zulbai aka suka ƙara karfafa wannan alƙawari wa fil amin ladhi yali shekara ta uku kuma allazi arsalu salasan wa sab'ina rajulan mutum go dan haka abin da ya aba hankula a hankula kaga da ku shida aka zama sha biyu da shi yanzu an zama saba'in da wani abu duk gaba gida wa ashara niswatin da mata goma fa aka zulbai aka suka karfafa gubaya din nan fa azama rasul manzo Allah ya kuduri ala hijrati ila madina zuwa hijra zuwa madina sannan ma baya ur rasul inda suka mubaya da manzon Allah ala annahu cewa su yuslimuna anfusahum za su miƙa kawunansu amwalan da dukiyoyinsu lahu ga manzon Allah ta adu inna Allah inna ilaihi raji'un je ga ya to kun wannan ba to yawa to yayin da suka yi mubaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka miƙa kawunansu da dukiyoyinsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala lahum ar-rasul sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da su suka ce da manzon Allah to shikenan ya rasulullahi idan duk muka ba da wannan mu ko me ne namu manzon Allah yake musu aljannatu aljanna ce ta ku fa qabilul mubai'ata suka karbu mubai'a nan fata baya u suka mubai'a fa nazala fi hadhihi al-ayat sai wannan aya ta sauka a cikin su hadhihi al-ayat wannan aya wasa tabbi atahum ta kusanta mubai'an su wa akkadata ta karfafa ta bi asharata awsafin da sufofi guda goma na karfafa magana fi hadhihi al-ayati Allah tabaraka wa ta'ala yake inna da adatu ta farko adatu tawkidi inna inna Allah haqiqa ubangiji ishtara ya siya min al-mu'minina daga mu'mini an fasahun kawunan su amwalahum da dukiyoyinsu bi anna ya kuma fadar anna cewa abin da zai ba su ya karfafa abin da zai ba su aljannata ba wani shakka a ciki bi anna lahumul jannata المسلم مسلمي يسلم نفسه ينا ميغا كانسا وما له da dukiyarsa لله ga Allah talaban aljanna neman aljanna shi wannan musulmi kenan ko wal kawasu su ka kasawa min daga cikin musulmi yuslimu na amsa sau suna miƙa kansu wa amwalahum da dukiyarsu da wajhi Allah dan zafin Allah su kuwa ba sun yi dan aljanna ko dan wuta ba sun yi dan Allah ya tantanta a yi masa waɗannan mu'minai kenan فالكل مبايعة دكان مبايعة الناس على أقسام متعني سنك سكسو أكو إسلام إيمان إحسان akwai koko mutane sun kasu guda uku wajen siyasin ma akwai al'anbiya wa annaba annaba a hararun Allah ya yanta su tabaraka wa ta'ala la yajuzu bai'uhum fiyar da su bi halatta ba wal baqunu inda suka rage yanzu musulmi ne da kafirai musulmi ne da kafirai al kufaru la yajuzu shira'uhum kafirai Allah ba zai siye su ba kazanta ne Allah ba zai siye kazanta ba tabaraka wa ta'ala mabakiya shira'u sai abin da Allah ya siya yanzu ya ragu cikin musulmai yanzu Allah ya siya musulmai tabaraka wa ta'ala inna Allah shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum huwa malikul ibadi abin mamaki Allah shi ya mallaki bayinsa wa maliku amwalihim Allah shi ya mallaki dukiyoyin bayin nasa yashari shi an huwa lahu kaga a ce ya siya abin da dama nasa ne abin nan naka ne kuma a ce ka nuna kuɗi an baka wannan karanci ne taimako ne kawai ne yanzu Allah ya taimaki mu nan ne kai amma ran su na sani dukiyoyin su na sani to yanzu ya yi wannan wannan siye da siyarwa karanci ne kawai karamu ne ta bai'u wannan karamcin Allah ne li annal kullu lahu domin kowanne na sani wa minhu daga wajensa ne ilaihi zuwa gare shi falan ma waka hadhihi mubaya'at da wannan ciniki ya kullu ibtadda iblis ala Allah sai iblis ya kafa Allah hujja yace yawa Allah na kama ka yanzu Allah ya ce da iblis ni gogo ni ka kama iblis to ya aka ka kama ni ne ai iblis shi ɗan ne shi ba da ko ake ma da Allah yake wai ana gama wannan tunike ce yawa Allah ta yanzu kan na samu hujja na kama Allah yake iblis ni ka kama ko ya aka yi fa qala lahu sai iblis yace da Allah fi shari'atika a cikin shari'a ka san zama ya san shari'a Allah duka saboda kai ya horo da wani abu yana da tambarna ne ya zama shari'a to don haka ya san shari'a duka yace Allah na kama ka to fi shari'atika a cikin shari'arka manishtara sil'atan duk wanda ya sai kayan kasuwanci wa waje da fiha aiban ya samu aibi a ciki ya rudda a shari'a ya mayar da shi idan aka yi algus aka sa ha'inci a ciki ga ga garwan manja a zahiri saman saman ja ne amma ciki kullun kofa ne idan kai ka duba a mai da shi akwai akwai wato aibi a ciki ko to a shari'ar ka da ka saukar wa duk annaba duk gaba gida to duk wanda ya sai abu ya samu aibi a ciki to ya rufe to yanzu duk mutanen nan da kace ka siya akwai aiki a cikin su na wani dawo min da kaya na Allah ciniki bai kullu ba dawo min akwai aiki a cikin mutane ciniki bai kullu ba shike nan sai iradu ila sai a mai da shi to iradu rudda ilayya ibadaka yanzu bayan ka da kace ka siya su nan dawo min su bi hukumar shari'a tika dala ce ka ci gida kuma hukuncin shari'a ka na shari'a ka da ka sauka fa kulluhum fihi aibun duk wannan bayan da kace ka siya akwai aiki a min shari'atika daga shari'anka suna san ka suna saban ka suna kina suna dina ba na ka bane ni suke ji duk dawo min da kayana sai Allah ya ce a ai hujjar ka bata yi ba hujjar banza ka faɗa qala Allah ta sai Allah ya ce da iblis ai ya kake yi man yashtari bil karam man yashtari bil karam duk wanda ya siyayya da karamci la ya rudu ma ya kari ba zai mai da abin da ya siya ba ko ya ga aiki ba na siya ne dan kayan wani bane da kai na dan taimake su ne na ce afla akwai wani malami daga cikin shawarnan mu bawan Allah shehu malam Murtala Musa rahmatullahi alaihi yana da gidaje yakan sayi gidaje din an daga gida sai ya siya idan ya ga wani almajiri za shi da wajen zama sai ya ce gidan nan kila a wannan lokaci da dadewa lokacin da yake siyan sa ya yi araha ya zama dubu goma sha biyu haka a dinga siyan gidajen nan idan ya ga almajiri ba shi da gida sai ya ce ka min ɗari ɗaya kai siyan ma da gidana na waje kaza kawo ɗari ɗaya na sai malam wannan kamar kyauta kawai mana a ne wani ɗari ɗaya ce a don ka ƴaƴana su zo bayan rai na ce kyauta na za ka ko za a tasa amma an suka ga siyan min kai na biya kuma da hankali na na san yanzu da hankali na ba ni da rashin lafiya lafiya ta kalau ka a ce sai da na ga rashin lafiya sannan ne ka ɗari ɗaya kai ce malam sai wannan dai tufici ne ka hauka maka shi da ya taɓa ni wani na siyarwa da wani gidana na waje kaza naira ɗari ga shi an rubuta ga shaida ga shaida to yanzu kai da kafi wannan gida don kaje ka ga wata kofa ba ta da kyau ko ka ce za ka dawo da shi ba ka dawo da shi ba ranar Allah ya ce kai iblis da karamci na siya ba na siya ne dan ina so ba karamci na ne ya sa na siya ba wai dan kuma gidan wani bane to shi kenan ko na ga aibi ina so da wai na siya ne dan zauna ko kaza kaza kaza ba a'a man yashtari bil karami duk wanda ya sai abu da karanci na ya rubu ba zai mai da shi ba na ya kari ba zai mai da abin da ya siya ba bi aikin ko ya ga aiki fi ayi shari'a ko wace shari'a min shara'i wala fi ayi mazhab min al mazahib ko cikin kowanne mazhaba daga matafiya wa ana ishtaraitu bi karami na tseren mu'mine ne da karamci na kuma na sayi zuciyoyin su ne da karamci na babu yi tallafi ka ba sai kafiri da bilal ya likice Allah tabaraka wa ta'ala ai yau dai baka kawo hujja ba iblis haka bige bakin sa to illa allazi yamliku shay'an wanda ya mallaki abu ya kari kuma a ce ya sayi wannan abu wannan gayatul karanci karami wannan gayar karancin Allah ne tabaraka wa ta'ala inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya sayi ran mu'minai da dukiyoyin su bi an yabzula hati da'ati dan za su bada ita cikin gunsa kan jihadi kamar yaki na sarri ko jihadi na koyar ma kamar ayat da za ta zo da za ta faɗa bi anna lahumul jannatu Allah ya ba su aljanna akadal bai adabi kauli Allah ya karfafa wannan fiye da siyarwa Allah ya ce inna inna Allah lalle ubangiji ishtara ya siya kaga ba wata magana kenan ciniki ya kullu bi harbi inna wa sammahu shira'an Allah ya ambace shi ciniki ka san aka yi ciniki ba kyauta ba ne dai za ka zo ka ce a ai kyauta ne yanzu na fasa kyauta ba ai ciniki aka yi na siya kasiyar kuma da hankalinka kuma hannun wace ai shi kenan ko da inna Allah ya shara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum sai Allah ya kuma cewa bi anna lahumul jannata ya karfafa kudin da ya biya na ba su aljanna ita ce kudin da na biya nan ma ba wani rikici tun da ya sa Allah a wajen ba Allah ya fi karfin ma ya rinto ta wata rana da zai zo ya rinto ya ce ni macinikin nan ban yarda da shi ba ya ce anna bi anna dan larabci ne qur'ani larabci ne bi anna lahum jannatu abinda na ba su kudin shine aljanna yuqatiluna za su yaki bi sabilillah cikin da tafarkin Allah ko za su dinga ijtihadi kokari a masallatan da nasu duk wannan duk maganar masallacin tance ko a yaqtuluna su kashe wa yuqtaluna ko a kashe su a kadan bai aka bi haza Allah ya karfafa cinikin da wannan wa'adan wannan alkawari ne a tabil masdari kuma da zai faɗa alkawarin ma sai zo da masdari asali wa'adan alai wannan alkawari ne kuma alkawarin akan Allah alai akan ta ya dau alkawarin tabaraka wa ta'ala kaga wannan duk dai wai a karfafa ma magana dan zuciyanka ta yadda dan abu ba ma tuhuma Allah da komai tabaraka wa ta'ala amma idan zuciyarka ta yarda wa'adan alaihi wannan alƙawari ne akan Allah hakan kuma ya inganta mazdaru shi ma wani mazdari ne mu'akkadu mai karfafawa akara wannan abu ya cancanta fi taurati haka yazo a cikin at-taura ba wai littafin mu ne kadai ya faɗi wannan ba at-taura ta faɗi wannan wal injila haka yazo a cikin injila wal qur'ani haka yazo a cikin qur'ani hadhihi bai'atu wannan ciniki fi jami'il kutubi wannan ciniki duk littafan Allah sun zo da shi al-munazzalatu da aka sauka mina sama'i daga sama أو التوراة والإنجيل والقرآن فيها تذكر ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به دخول هو عند الله رنكم ومن أوفى وكم جمتي تلك القول بعهده القول من الله وآيك الله تلك القول kana da san Allah zai na abu ne Allah ya bi kowa cika alkawari la hada ba wani mutum ɗaya da yake Allah cika alkawari au kaminu tabaraka wa ta'ala fa tabshiru to musulmi fi bishara amarahum Allah ya hori musulmi an yafshi an yastafshiru su yi bishara su yi bishara bi bai dukun da wannan cinikin naku allazi bai atun wanda kuka yi kulla shi ku da ubangiji tabaraka wa ta'ala wa zalika huwa fawzul abi wannan ciniki da wato kulla shi ku da Allah shine rabo babba wa safal mubaya'ata Allah ya ambaci wannan ciniki bi asharata awsafi da sigofi guda goma kullu hatu akidul mubaya'ata kowace za ta karfafa wannan ciniki me yake haka ko dan musulmi su tabbatar ma ya nalu da min tabaraka abinda za su samu sai na nuna gayatar matsalolin za su samu ƙarshen abin da za su bayar to su wa'in musulmi da aka yi wannan ciniki da su suwaye kaga zahiri wanda ya bada kansa aka kashe ya je yaki ya komai wannan da shi ake ko zuciyar sarki to kuma ga masu gyaran zuciya kuma ga tsarki na ruwa wancan an faɗa to kuma yanzu ga masu tsarkin zuciya ko masu gyaran zuciya duk da baki ɗaya suwaye wa'inda aka yi wannan ciniki da su التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والعابدون لحدود الله su inda aka yi wa'annan ciniki su ne ta'ibuna masu tuba su ne yan jinsu tsari haula'i wa'annan su ne allazina baya'ullah wanda suke ciniki da Allah tabaraka wa ta'ala wa kafahum Allah ya subanta su bi hadhihi al-awsaf da wannan sifofi guda goma aidan kun kulluhum duk wa'anda Allah ya wannan ciniki da su sune at-ta'ibuna masu tuba at-taubatu abinda ake cewa tuba kuruji min al-kufr fita ga kafirci ila al-iman daga imani wa inda al-kawasi wajen mumune kuma al-kuruju fita min kullu kulikin zamin daga dukkan dabi'a mara kyau ila tishafi zuwa ka tsufanci bi kullu kulikin hamidin da kyakkyawan dabi'a ka ji karkin su kuma wannan suna barin munanan ɗabi'u su ɗabi'anci da kyakkyawan ɗabi'a wa inda kawasul kawasu wajen kasatul kasatu kuma Allah ya rau taubatun ka ga tuban nasu ma su ga Allah shine mai karɓar tuba komai ba su ga komai daga wajen su ba daga Allah ne su ne masu tuba al'abiduna su ne masu ibada masu tsarkake Allah cikin ibadar nasu al-mukhlisuna wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dinan su kullun itilasi suke fil ibadati lillahi cikin ibada ga Allah al'abiduna sun yan bauta ala a ƙasa su ma sun kasu uku islam iman isa dinna akwai ahlul ibadati akwai ahlul ubudati akwai akwai ahlul ubudiyati ibadati ubudati ubudiyati ahlul ibadati yan ibada da ahlul ubudiyati da yan ubudiya wa ahlul ubudati da yan ubuda ahlul ibadati yan ibada humul awamu sune ga magarin musulmi irin mu kenan duka baki Allah ya ce ni muna ganin ma mune wa Allah girman kai ai mun ma kaza mun ma kaza lalle mun zo lahira sai ka biya sai ka ba da aljanna kaza kaza kaza to mu kenan yan ibada ka gani ko ko a yanzu ma wani ma takama yake wa Allah ai ka nayi kaza kaza kaza kaza kaza to wannan yan ibada kenan dan iyaka na abu Allah kai kada mu je bauta kaji akwai su akwai ibada ta su yan ibada su kenan sai wato alkawasu su ne ahalul ubudiyyah yan ubudiyya su ko suna yi ne dan zatin Allah kawai la kofa minan nar ba dan tsoron wuta ba la ragabatan fil jannati ba dan kauna aljanna ba suna son wannan ma falalan Allah ce amma suna yi dan Allah ya tantanta a bauta masa Allah ya kawo mu nan bal ya qasudu na wajha Allah suna yi ne dan zatin Allah sai ahlul ubudiyya yan ubudiyya to su wayannan nabiyin nan kuma su ne iyaka nasta'in Allah kai muke neman taimakon ka a ciki da dan ka taimake mu da mu ibada ba duk sun yi ibada ba kariya sai su ba dan Allah ya taimake mu da ba mu yi ba to sai na uku su kuma yan ma'arifa din nan su kuma yan ilijina ne ko to su kuma su kuma kasatul kasatu din nan ko to su ba suna ganin la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim aikin nan Allah ne to hal ubudatu hum abidun lillahi tabaraka wa ta'ala laysa lahum amalun ala jiddi ba ba sa ganin kokarin su ba sa ganin aikin ba sa ganin kansu Allah suke gani ko to alhamiduna su ne ‘yan godiya a ra kulle halin, duk abin da ya same su ce sun gode, sun sun ji daɗi mun gode, in an ji wuya mun gode, su ‘yan godiya kenan. Wai wani waliyin Bukhari ya ga waliyin Balka, yace manya ku kuma suraye, yace mu ne waliyan Bukhara, yace ya walita waliyan Balka, yace ya walita kake a wajen, yace mu walita a wajen mu, in Allah ya bamu mu gode. In Allah ya hana mu mu yi haƙuri, ta ai mu a Bukhara kuma waliyan karnuka kenan. ai haka karnukan garin mu suke an Allah ya ba su gode in ya hana su kuma su yi hakuri yake to guya wani ta take a wajen ku yake mu kuwa in Allah ya hana mu mu ta godiya in Allah ya zamu mu bayar ka ji mu wani ta garin mu Allah ya kenan ita mu mu wani ta garin mu Allah ya hana mu mu gode in Allah ya bamu kuma mu bayar wa yusu min al'afu wa kana bi yanka ta ai haka manzo Allah yake ko sallallahu alaihi wasallam duk abin da na dadi da nauya in abin daɗi ya samu manzo Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat daɗi ya zo kenan in aka kawo ya manzo Allah ya ce alhamdulillahi ala kulli hali Allahumma inna na'udhu bika min ahwali ahli an-nar ya Allah dai abusa kowane hali to yan hamdu ne ko to su ne masu godiyan Allah abusa kowane hali as-sa'ihuna su ne yan kewaye garuruwa suna yawo dan cikin tabarkin Allah dan yaɗa lamarin Allah ko ka dan su izina da lamarin Allah sa'ihai kenan ko fatake fataken Allah kenan ko ko kuwa as-sa'ihuna fatake dinna masu yawo dinna ana nufin as-sa'imuna masu azumi as-siyahatu yawo fi hadhihi al-millati a wannan jama'a ta manzon Allah iya kaumu shine azumi masu azumi kenan ar-rakibuna sune as-sajiduna sune masu ruku'u sune masu da ai al-musallina masu sallah kenan al-amiruna bil ma'ruf sune masu horo da alheri والناهون عن المنكر سنة ما صحني جاء أبو مرة شو والحافظون لحدود الله سنة ما سكي أي يا كوتين الله أصفها غدا غوما كنا مؤمنين أيوة مؤمنين بشارة تنيا شيء بشارة يعني كي مسو بشارة كان العرب يقولون لا ربا سن كسن سنة شوا إن العدد عدد ينتهي عند سبعة ينا شكي أبو بكر عدد ينا شكي وزن بكر آجل الأعداد كرشان عدد في باب الآهاد أقوف سيدي سبعة بكر wa akirul adadi karshen adadi fi babul asharati a gidan goma goma saba'atu saba'una saba'in hali haza ja'a saboda haka wannan aya ta zo da wawi da wau bayan guda bakwai su ne attaibunal abidunal hamidunal sa'ihunal rakihunal sajiduna lamiruna bil ma'ruf sai ce wallahuna sai ta sa wa sai da aka faɗi abubuwa bakwai yanzu ƙididdigar larabawa daga bakwai ta ƙare yanzu wani sabon wallahu na anil munkari to haka to kuma an goma goma ne ma haka za su zo da shi kaga a da take at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ibun ar-rakibun as-sajidun al-amir sai ta kawo wallahu na anil munkari hadi sifatun sab'un laysa fi awaw wallahu na anil munkari wal hafizuna li wujudillahi wa bashirul mu'minina bil jannati duk wannan ta zo da da wawo هذه عشرة صفات وانا شيء سبو في قد أقوما وصفاتي عشر صفات وين سبو في قد أقوما ذاتو أشكين سورة الأحزاب شين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والكاشفين والكاشفات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وإنهم قوما بحق نفسي to ‘yan masallacin nan duk masu yin wa'yan nan da duka ba gida. Kuma ita za ta zo goma, goma kuma tana nan za ta zo a cikin wato suratul mu'minina ka dafla al mu'minun allazina hum fi salatin kashifun والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فائدون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وأمام ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن اشتكي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم الراؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الكتاب وهم فيها خالدون وإن سنة غدا غوما wanda kuma ya zo a cikin a zahiri talatin ne amma dai duk abu ɗaya ne guda da shi ya yi mana kowa ya dawo kawai wanda ya magana kowa ya dawo To, wayannan su ne talatin a zahiri, amma guda goma ne, duk goma nan suke faɗa duk da baki da. To, wayannan su ne ayoyin da Allah tabarak abin da Allah ya jarraba annabi Ibrahim da shi, wa idan tale Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa atamma hunna. Wayannan su ne annabi Ibrahim ya cika duk da baki da. Wayannan su ne ayyukan masallacin masallatan nan fi hirdanin yuzuna an ya tadaharu kaji ayyukan wayannan guda goma. su aka fassara dai a azabu su aka fassara dai a kadafila almu'minuna to Allah ya sa muna daga cikin masu Allah ya hada kan al'umma annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kin masallatai ɗaya ne sallu kalma man qala la ilaha illallah ku salla bayan duk wanda yace la ilaha illallah wanda yace ba ɗaya bane kuma wannan shi ya jawo zai rarraba kan al'umman manzon Allah ne mu dinga hada kanmu mu zama abu ɗaya barkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya hada kanmu alhamdulillah nan za mu ajiye karatunmu ba wai akwai karatu wajen hudu da bami ba saboda rashin lafiya bami ba in Allah ya taimake mu kafin wani azumi mu rama su in kuma Allah ya sa Allah ya ja da ran mu sai bari to sai mu tashi daga nan Allah ya mana albarka cikin abin da muka ji Allah ya amfane mu da abin da muka ji barka annabi sallallahu alaihi Allah ya saka wanda ya tafsirin da alkhairi sai ba mu albarka sai ba mu albarka tafsirin barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu kiyaye imanin mu barka annabi sallallahu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya biya bukatun mu da bukatun duk wanda suka dinga bukatun sun gare mu Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi ibadodin mu duka baki daya duk baki da suka zo daga ruwa suka yi kwanaki da mu suka koma gidaje da wanda duk suke nan Allah ya karba musu kyakkyawan zaton da suka mana Allah ya karba musu Allah ya biya musu bukatun su duka baki daya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya ta farka annabi Allah ya ba mu imani mustamir da'in Allah ya sa muna muna daga cikin masallatai masu tsarki masu neman tsarki masu yin tsarki masu haɗa kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa muna daga cikin wannan Allah ya kiyaye mu kiyaye imani Allah ya biya bukatun mu ga baki daya Allah ya azurta mu Allah ya sa mu sallah lafiya Allah ya hore kowa abin da zai yi harkokin sallah da shi Allah ya faranta zuciyoyin musulmi al'umman manzo Allah sallallahu Allah ya dauke mana dukkan wayannan fitintunu na kasar mu da kasashen musulmi duk gabaki da wannan abuwa da suke faruwa su Syria da dukkan kasashen Misra Libya da duk Tunis Allah ya mana maganin su Morocco da Allah ya mana maganin su Allah ya taimake mu albarkan manzo Allah sallallahu Allah ya biya bukatun mu Allah ya karbi ibadodin mu Allah ya ja da kwanakin mu Allah ya gafarta mana Allah ya rana su duniya da lahira Allah ya biya bukatun duk wanda ya taimako a gare mu Allah ya biya bukatun duk waɗanda suka yi ta harkoki ɗauke ɗauke da duk abin da za a ci gaba gida Allah ya biya bukatun mu duk gaba gida Allah ka ba mu dukkan alherin da annabi ya roƙan mana sallallahu alaihi wa sallam daga dukkan sharrin da annabi ya roƙan mana burka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saka iyayen mu da kakanni da shahunan mu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah abinda muka iya tunatowa muka iya tsakanin alkhairi Allah ka ba mu wanda ba mu iya tunatowa ba mu iya faɗa ba Allah ka ba mu a cikin karancinka abinda muka iya tunatowa muka nemi tsari da shi na daga sharri Allah ka kare mu wanda ba mu iya tunatowa ba ba muka manta shi ba mu iya tunatowa ba Allah ka kiyaye mu da shi da baki daya Allah ka yalwata mana Allah ka buɗa mana Allah ka Allah ka ba mu ilimi na tsoron Allah Allah ka ba mu ilimi na tsoron Allah Allah ka ba mu imani mustamir bi da'imi Allah ka raya mu cikin imani Allah ka ja da ran mu cikin lafiya cikin buɗi barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kashe mu cikin musulunci cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fati اللهم صل على الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا شيخ